أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وسلام fasali kenan da karfe mana ومن الروعة daga cikin mu'jiza alqur'ani akwai firgitarwa التي تلعب قلوب سامعين wannan da take riskar zukatan masu jin alqur'anin وأسماعهم da mabiyansu عند سماعهم yayin sauraro nasa والعيبة التي تعتري da kuma kwarjinin alqur'ani wanda yake bujiro musu عند تلاوة yayin karanta shi بقوة هذه saboda karfin hali na alqur'ani وإناقتك أنت da kuma daukar daraja ta sa وهي على المكذبين به to أعظم wannan firgici shine yafi girma a bisa masu ribantawa da alqur'ani حتى كانوا har sai da suka kasance يستكبرون سماعا suna jin nauyin ji na sa ويزيدهم نفورا kuma wannan jin nasu yana ƙara musu zaucewa كما قال الله تعالى irin yadda Allah ta'ala ya faɗa ويودون انتداءه suna kuma burin Qur'anin ya raka لكراهتهم له saboda kin su gare shi ولهذا قال صلى الله عليه وسلم to dan haka ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa إن القرآن yace hakika shi alqur'ani mai wahala ne abin مستسحب wahalarwa ne على من hausa كرهه wanda ya ƙi shi وهو الحسن sannan kuma shi alqur'ani shine mai hukunci tsakanin mutumin kirki da ba na ruwa وأما المؤمن amma shi mumini فلا تزال روعته به firgizinsa da alqur'ani ba zai kushe ba da shi وهيبته da kuma kwarjini na sa مع تلاوته tare da karanta alkur'anin توليه انجذابا tana jibinta masa jawuwa وتسبقه هشاشة tana kuma tsururtan masa hasashen karsashi بميل قلبه إليه saboda karkatar zuciyarsa zuwa gare shi وتصديقه da kuma wato gabata wannan tasa da shi قال الله تعالى Allah ta'ala ya faɗa تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله وقال Allah ta'ala ya faɗa لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لو انزلنا هذا القرآن على جبل هاي زوا قرشن آية ويدل على أن هذا شيء yana shiryewa ba cewa wannan abu wani abu wani abu ne da Allah yake banta da Qur'ani da shi أنه يأتي من لا يفهم معاني cewa irin sai ma yana bujuruwa wanda ma ba baya fahimtar ma'anoni na sa ولا يعلم bai تفاصيل ma san fassara alqur'ani ba وما روي أن سرانيا irin yadda aka rawaito wato kaga shi Qur'ani haka yake eh wannan ma bai san fassara sa ba da ya ji wani abin da zai gane cewa wannan alkhairi ne a gurin innal ladina amanu wa bil salihati wa yursul lahum jannatin tajri min tahtiha al anharu khalidin fiha duk wannan an san ayyuka ne alkhairi ko da ba san me yi fassara wannan abin ba kamar ka za ce fa kubki hu fiha hum wal gawuna ko fa damdama alaihim rabbuhum ai ka san cewa wannan da akwai magana a gurin sadaka Allah yana wato Qur'ani yana bujuruwa a kwarjinin sa yana bujuruwa har wanda baya jin larabci wanda bai san me ma'anarsa ba Mm.
كما روي أن irin yadda سرانيا aka rawaito a bisa wani banasare أنه مر cewa shi ya wuce da wani maka- makaranci ووقف to يبكي sai ya ga wato sai wannan banasare ya tsaya yana kuka وقيل له sai aka ce da shi كيف بكيت؟
akan me kake yin kuka قال للشجاعة sai ya ce ina yi ne saboda wato bakin ciki wannan zama da kuma tsari eh
وهذه الروعة to wannan wannan rawatu wannan firgici التي ترجى jama'atan ta bujiro wasu jama'u gabanin musulunci وبعد da kuma bayan musulunci ومنهم من a cikin sako wanda ya musulunta da hagare ta ga farkon karo وآمن به kuma ya yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ومنهم من كفر akwai cikin su kuma akwai wanda ya kafirce ووفي بالسيء an gaito daga cikin hadisi ingantacce عن جبير daga Jubair dan Muslimin قال سمعت النبي yace naji Annabi sallallahu alaihi wasallama yana karantawa المغرب yana karantawa a sallan magriba yana karanta biduru wa tsur wa kitabun masur ولما بلغ هذه الآية a lokacin shi ba musulmi bane ba yace sai ya tsaya yana jin abin da annabi ke karantawa yace yayin da annabi ya kai wannan aya أم خلقوا من غير شيء هم الخالقون am khuliqu min ghairi shay'in hum al-khaliqun إلى قوله hay zuwa fadan Allah al-musaytirun كاد قلبي أن yace zuciyata sai ta tumanya zuwa wata ta kusanta ta tumanya ga musulunci وفي رواية a wata ruwaya kuma وذلك أول wannan ranka ما وقال shine farkon abin da yasa musulunci ya zama ya tabbatu a cikin zuciyata وعن عتبة بن ربيعة an kama daga wasu matsayin rabi'ata أنه كلم cewa shi ma ya zo ya yi rubuce da annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin abin da annabi ya zo da shi من كلام قوم na daga abin da ya saba wa mutanensa فتلا to عليهم sai ya karanta gare su yemim فسرت سورة إلى فسرت.
قوله har zuwa faɗin Allah صائقة مثل صائقة عاد ko kulam dartukum sa'ikatan misra sa'ikata adin wa samud فأمسك to عتبة sai wasu ya kama da hannunsa على في النبي sai ya kama bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama وناشد yau manzon Allah magiya da zumunta cewa annabi ya kame وفي رواية ya zo a cikin wata ruwaya وجعل النبي صلى الله عليه وسلم to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya haɗe yana karantawa shi kuma mutubutu yana mai sauraro yana mai sakin hannayensa a bayan bayansa yana mai dogaro a kansu har sai da annabi ya je zuwa gurin daidai inda ayat sujjada take to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sujjada sai mutubutu ya tashi bai san da me zai yi wa manzon Allah muraja'a ba sai ko ya koma zuwa ga ahalinsa bai ma iya fitowa wajen mutanensa ba har sai da suka zo masa ya hanzari gare su wakala ya ce na rantse da Allah hakika annabi ya yi zance da ni da wani zance wallahi kunnuwa na ba su ji irin misalin wannan zance ba da ɗai ban ma san me zance da annabi ba an haka yato hausawan ɗaya ba ɗaya ba na daga wanda ya nemi zai mu budire yana da ƙur'ani cewa firgici ya budiro masa da kwarjini wanda ya zamanto ya kame gabanin haka an haka yato daga abdullahi dan mukafai wani babban malami ne shi ya nemi cewa wai zai wato ya nema haka ya nema sannan ma ya- ya sude ya fara a cikinsa ya tude wato wajen wani yaro yana karatu
yana karanta wakila ya arzuba imaki sai ya dawo sai ya goge abin da ya aiwatar wakala ya ce na shaida cewa wannan abu ba za a yi budurere ya da shi ba yake kuma wallahi wannan ba zancen mutane ba ne shi kuwa wato yana da cikin mafi fasahan mutanen zamaninsa yaya dan akamal gazzadu ya kasance baligin nan na garin andalus a zamani na sa an hakaito cewa shi wato ya nemi wani abu daga wannan nan ka to sai ya duba a cikin suwasa ilasi kul wallahu ahad dan ya dauran tu a misali na ta
sannan kuma ya ya saka da rayawa su sa amsa ta kala ta sa sa kala yace sai tsoron Allah ya bujiro ya bujiro gare ni da tausasawa wanda ta dauke ni amsa tuba da mai da lamari zuwa ga Allah fasari ke da kare da mana ya daga fuskokin nan na motsi alkur'ani wacce ke abin kirgawa kasancewar wato shi alkur'ani aya ce wanzajiya wadda ba za a rasa ta ba mutakar duniya ta yanzu ta tare da ubangiji da ubangiji ya jibanci kiyaye shi wa kala ya faɗa Allah ya ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun Allah ta'ala ya faɗa la yati al-batil min bayni yadayhi wala min qalbi har zuwa karshen aya وسائر معجزات الأنبياء sauran mujizun annabawa إن كذلك ta kare من إذاء أوقات da karewar lokutan ta لم يوك إلا كبرها ba abin da yawan sai labarin ta القرآن shi kuma alqur'ani mabuwayi الباقرة آيات wanda ayoyin da suke masa masu rinjaye الظاهرة wanda والساكنة wanda mujizun su zama suka zama to mabayyana على ما كان عليه afsaban da ya kasance a kansa a yau din nan مدة خمسمائة عام mudda shekara ɗari biyar خمس وثلاثين سنة ɗari biyar da talatin da biyar لأول نزول tun daga farkon lokacin sauka ta sa إلى وقتنا har هذا zuwa lokacin mu wannan حجته قادرة hujjan nan ta sa qahiratun mai rinjaye ce ومعارضته bijirere ya da shi kuma abu ne wanda ba wa take hannu hannuwa والأعصار كلها مم.
فاتحة بآل البيان muna maraba da babban malami Allah ya kara masa lafiya albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da girma da nauyi da nauye-nauye da kuma halin da ake ciki na larura amma aka ga ba za a iya bari a harka ta manzon Allah ba sai an halarci wannan guri da albarka muna fatan Allah ya kara masa lafiya albarkacin shugaba sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ya ba mu irin tasu na hidima da jurewa akan al'amura na addini Mm. na'am والآثار كلها ضامنة ذكر أنت راجعة بآل البيان ذاتك هذا ما أبو تايل من نن بلاغا وعملة علم اللسان دكما ما تدوك العلم من نارشي وأئمة دجابورون نن بلاغا وفرسان دقوناي نبنشي وجاهدة البراءة دكما قنايا ما في واتوبنشي وانديك ميكاي والملحد فيه كما كان غرروا أتكنسوا ما في واني والمعادي مين غابا da shari'a a filin saman mene وما منهم من أتى بشيء ba za mu wanda da cikinsu ba wanda ya zo da wani abu يخسر فيه wanda za a rawaito a cikin yayi bujirere ne da Qur'ani ولا ألف كلمة ba a samu wanda ya wallafa kalma guda biyu ba مناقضة a cikin warwarere ne da Qur'ani ولا قدر فيه bai sami iko ba ci a cikin sa
لا متعلم amsa abin suka sai yin ingatacce ولا قلع المتكلف mai kallabawa kai bai samu damar suka ba من دينه da kwakwalwa ta sa a cikin wannananka إلا بذنب sai da kyastu wanda yake mai ruwa بل المعروف bar dai abin arwaitowa عن كل مرة amsa duk wanda ya nemi wannananka إلقاء shine Allah ya jefa shi a cikin gajiyawa بيديه da hannayensa والنقود da kuma juyawa على عقبيه amsa bayansa فصل fasali kenan da ka rabe mana وقل adda jama'atun wasu malamai sun kidanya من daga العين cikin jagorori ومقلد الأمة da masu rataye a cikin al'umma لإيجاده وجوها كثيرة sun kidanya fuskoki wanda suke masu yawa a cikin muzuzun alkur'ani منها daga cikinta أن قارئه cewa mai karanta alkur'ani لا يمل babu yana kosawa da shi وتابعه mai jin alkur'ani لا يمد baya tofar da shi
وللإكعاب bari dai tabbatuwa على ki تلاوة kuwa amsa karanta alkur'ani يزيده yana ƙara masa daɗi وتزيده kwanko ma shi يوجب له yana wajabta masa soyayya لا يزال غدا shi alkur'ani bai gushe ba gabban abin taunawa بريا ɗanye وغيره من waninsa الكلام.
kuwa daga cikin zance ولو بلغ في الوسن Mhm.
والبلاغة مبلغه ko da ya kai matuƙa tasa a cikin kyawu da balaga يمل مع التدريب yumallu sai a kosa da shi ma a tarbi tare da maimaitawa هذا a yi kuma gaba da shi إذا idan ya sake mayarwa كتابنا amma kaga littafin mu na alqur'ani ana jin daɗi da shi a cikin halawoyi sannan ana ɗebe kewa da karanta shi a cikin tsanance-tsanance amma wani alkur'ani na daga littattafai لا يوجد في هذا ba a samun wannan ka a cikinsa حتى أهلك أصحابها لها har دهونا sai da ma'abota wa innan littattafai suka wato farar da wasu miliyoyi da wasu وسرورا hanyoyi يستدركون بتلك الدهون tanshidau suna janyo wato nishadin su da wannan muryoyin على قراءتها hausa karanta ta ولهذا وسبب to dan haka ne ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zuwanta alqur'ani أنه da cewa shi alqur'ani babu yana tsufa لا كثرت amsa yawan maimaita shi da ake yi ولا تنقلي إباؤه izanin sababu tana karewa ولا تفنى أجائب al'ajiban sababu tana karewa هو الفصل shi alqur'ani rarrababbe ne ليس بالهدف babu sirri a cikin sa لا يشبع منهم العلماء malamai babu suna koshi daga cikin sa ولا تزيغ به الأهواء son zuciya babu yana karkata da shi ولا تلتبس به al'alsinatu har asaba ba suna rikicewa bihi da shi والذين لم تنتهي الجن حين shi سمعوا ba alqur'ani shine wanda aljanu ma ba su iya tikewa ba yayin da suka ji shi أن قالوا sai suka ce إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد inna samina qur'anan ajaba yahdi ila rushdi ومنها daga cikin mutu alqur'ani yadda qur'ani ya tattaro ilimai ومعارف da sannai لم تعد العرب wannan da laraba ba su saba da wannan ilimin ba gaba daya ولا هم sallallahu alaihi wasallam hatta shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma bai saba da su ba gabanin annabta rasa shi kadai
بمعرفتها bai saba ya saba da sanin ta ba على القيامة sanan laraba ba su tsaya da ita ba ولا يريد بها أحد babu daya da ya zama ya kewaye da sani na ta من علماء daga cikin malaman nan na al'umma ولا يشتمل عليها كتاب babu wani littafi da ya zama ya tattaro alaiha a kai na ta من كتب daga littattafan su وجمع فيه sai Allah ya tara ma fi abin da ke cikin sa من بيان علم na daga bayanin nan na ilimin nan na shari'a da fadakarwa a tabarkan nan na hajji hujja wato hujjoji wanda suke na hankali da kuma raji a firkokin nan na al'umma da dalilai wanda suke kauyacin masu karfi da dalilai wanda suke mabayyana masu sauƙin lafazai mai takaisuwar nan na manufa ramar mutu hazili kuna wanda ɗan bani na iya suka nema bayan nan wai su kafa wasu dalilai misali irin ƙur'ani ba su sami iko a kanta ba a tafin alkot masu cewa su ma sun sa shari'o'insu da dokokinsu a yana mun canji ko a ce shekara kaza an canja amma shi Qur'ani tun da yake har yanzu ba tantance canji eh ya dace da zamanin manzon Allah ya dace da duk zamanin duniya ta kamar kiyama mm كقوله تعالى kamar fadan Allah ta'ala da yace أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى mm أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بل هو الخلاق العليم وهو da fadan Allah ta'ala قل يحييها الذي أنشأها أول مرة قل يحييها الذي أنشأها أول مرة
ولو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا da fadan Allah lau kana fihi ma alihatun illallahu la fasadata يا ما هواه zuwa abin da ya tattaro shi من علوم na daga ilimin nan na sirori وأنباء da labaran nan na al'ummai والمواعظ da wazuzzuka والحكم da kuma hikimomi وأخبار da labaran nan na gidan lahira ومآتي da kyawawan ladubba da tadodi قال الله جل اسمه ubangiji wanda sunansa ya dauka ya faɗa
ما فرقنا في الكتاب من شيء ma farradna fil kitabi min shay'in ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء Allah ya ce wa nazzalna alayka alkitaba tibyana likulli shay'in ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل وقال صلى الله عليه وسلم annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa إن الله hakika Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan alqur'ani آمنا yana mai umarni وزاد yana mai hani وسنة kuma sunna ce mai shudewa ومثلا kuma misali ne abin bugawa فيه نبأكم a cikin alqur'ani akwai labarin ku وخبر ما كان da labarin abin da ya kasance gabanin ku ونبأ ما da ma labarin abin da zai zo bayan ku وحكم ما بينكم sannan da hukuncin abin da ke tsakanin ku لا يخلقه طول الرجل yawan kon komawa babu yana tsofar da alqur'ani ولا تنقضي أجابه al'ajiban alkur'ani babu suna karewa والحق shi alkur'ani gaskiya ne ليس بالهزل ba sirri ba ne من قال به wanda ya magana da alkur'ani ya yi gaskiya وحكم به wanda ya hukunci da alkur'ani ya yi adalci ومن خاتم به فلا wanda ana tattaunawa ya kafa hujja da alkur'ani ya samu babban rabo ومن قسم به أقسم wanda ya rabo da alkur'ani a ƙasa da ya yi adalci ومن عمل به wanda ya aiki da alkur'ani za a ba shi lada ومن توسك به wanda kuma ya riko da alkur'ani to an shirya da shi zuwa tabarki madaidaici ومن طلب الهدى من غيره wanda ya nemi shiriya daga wani waninsa أذله الله to Allah zai batar da shi ومن حكم بغيره wanda ya hukunci da wani alkur'ani كتبه to Allah zai karya shi والذكر shi alqur'ani shine ambato wanda yake mai hikima والنور sannan kuma shine haske wanda yake mabayyani والسراج shine kuma wato sirati wanda yake madaidaici وحبل الله shine المتين yake ubangiji mai karfi والشفاء shine waraka kuma mai amfani عصمة yayuwa ne ga wanda ya riko da shi ونجاة لمن اتبعه sannan kuma tsira ne ga wanda ya bi shi لا يعود Al- alqur'ani babu yana karkacewa يقوم balle a daidaita shi ولا يجيب baya karkacewa ويستعتبى ballantana a zarge shi ولا تنقضي عجائبه al'ajiban alkur'ani babu suna karewa ولا يخلق ba kuma ya tsufa ولا كثرة a sayawan koko ma shi da ake yi ولا هو a عن tarnin wannan ya zo daga abdullahi dan mas'udin وقال ya faɗa fiye a cikinsa ولا يختلف baya sabani ولا يتشال فيه babu yana tsufa fiye na bawal awwalin wal akhirin a cikin sa akwai labarin na farko da na karshe وفي الحديث ya zo a cikin hadisi قال الله Allah ta'ala ya faɗa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama إني منزل عليك توراة Allah ya ce zan sauka maka da attaura عزيزة sabuwa تبتغ بها أعينهم wanda za ka buɗi idani ya kumyan makafi وآذانا da kuma wato kunnuwa kurumtattu biya da ita وقلوبا da غلفا zukata wanda suke rubabbu saboda ita فيها a ينال cikin wannan sabuwa a taura din akwai mabubugan ilimi وطعام akwai fahimtar nan na hikima ورديء القلوب akwai kaka ta zukata وأنكار an kama da kabul habari عليكم بالقرآن yace na hore ku da alqur'ani وإنه فهم الأمور domin da shi alqur'ani fahimta ta ta hankula ونور الأسرة da hasken nan na hikima وقال تعالى Allah ta'ala ya faɗa
إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم به يختلفون وقال وقال هذا بيان ومن يا بلايتي هذا بيان للناس وهدى الآن karanta ya zuwa ƙarshen aya وجمع فيه sai aka tara fi cikinsa مع وجدات وجالة الفاظ tare da takaituwar lafaza na sa وجواب كريم da matattarin karimi zancensa وتعاب ما في الكتب rubanyan abin da ke cikin littafi kan waltafai kama da gabaninsa التي ألفاظها wannan da su ya da suke wa'inda da suka wuce sun ninka alkur'ani منه مرات marratin da yawa ومنها جمع yana daga cikin mu'jiza alqur'ani بين الدليل tattarawar sa tsakanin dalili ومدلول da abin da ya kawo wannan dalilin وذلك dan dan wannan ka أنه جد بنجم القرآن cewa ya kafa hujja da tsarin alqur'ani ووسل وسل da kuma kyakkyawan sifan nan ta sa وإيجاد da takaituwa ta sa da balagan nan ta sa وأثناء هذه الولاء tsatsakin wannan balaga أمره akwai umarnin Allah da kuma hananansa da alkawarinsa na rahama da kuma narkonsa na azaba والتالي mai karantawa ga alqur'ani zai fahimci موضع bigiran nan na hujja da kuma wato kallafawa ma'an tare daga rance wanda yake guda ɗaya da sura wata kuma kadaiciya ya daga cikin mu'jiza alqur'ani أن جعله في هيز المنزل cewa Allah ya sanya shi alqur'ani a cikin zirin nan na abin tsari الذي لا wannan da ba a saba da shi ba لم يكن في هيز bai المنزل zamanto kamar rubutun zuba ba لأن المنزل domin dai abin da yake abin tsari shi ya fi sauƙi a bisa rawuka أو على أو آل shi ne yafi kiyayuwa ga wato zukata وأسمه في shi ne الآية fi dacewa wato abu mafi sauki a cikin kunnuwa وأعلى على الأفعال shi ya fi daɗi a bisa fahimce fahimce والناس إليه أن يلجأ mutane sun fi karkatuwa zuwa gare shi والأهواء إليه zuciya kuma ta fi gaggawa zuwa gare shi ومنها yana da gaskiyanta sauƙaƙe wanda Allah ta'ala ya hibza kiyaye shi المتعلم ga ma- muta'allimihi masu neman sani na sa تفريق da kusanto da shi على a متعلم bisa masu neman kiyaye shi قال الله Allah ta'ala ya faɗa
ولقد يسرنا القرآن للذكر ولقد يسرنا القرآن للذكر وسائر sauran al'ummai kuwa لا يوجد كتبها ba a kiyaye littafinta الواحد منه ɗaya daga cikinsu baya iya haddace littafin وكيف ya za a samu jama'a da yawa الكلام abu shuɗewar zamanin da alayhim gare su shi والقرآن ku alƙur'ani ميسر حفظه haddace shi wato ga ƙananan yara abin yassarewa ne في أقل a cikin mudda ya kankanuwa ومنها yana da cikin mu'jiza alƙur'ani أجزاء daidaituwar shashin juz'an ƙur'ani da shashi ووسل علم ذات أنواع da kyakkyawan dacewan na nau'i nau'i na ta والتعان أقسام da haɗewar rabe-rabenta ووصل السفر da kuma kyakkyawan kubuta daga wannan kissa zuwa wata kissar والخروج sannan da fita daga wannan babi zuwa wani nasa على اختلاف a sabanin nan na manoni nasa وانكسار السورة da kuma irin yadda sura take rarrabuwa الواحدة guda ɗaya إلى أمر sai ga a cikinta an samu umarni ونهي kaga an samu hani kaga an samu labari kaga an samu yasa alzaka neman labari kaga an samu ar- wato alkawarin rahama ووعيد da alkawarin narkon azaba إثبات إثبات النبوة kaga an samu tabbatar da annabta da kuma tabbatar da tauhidi وتفريق da kadaita Allah وترجيع da kwaitarwa kan aikin alkhairi da hanawa ga munana
إلى غير ذلك zuwa wani wannan من na daga فوائد fa'idojin alkur'ani دون كلام ba tare da wani bata ba يتكلم wanda zai shiga ya kutsa cikin fasalan nan nasa وكلام الفصيح imam alƙari ka kasance na fasaha إذا اعتبره مثل هذا idan irin wannan ya bujiro masa فأبت to قوته sai ga karfinsa ya yi rauni ولا نجد sai ذلك ga ga gwabin nan nasa ya zama ya yi rauni وقل رونه kyawun sai gama ya karanta وتقللت al- sai ألفاظه ga lafudan nan nasa sun raurawa فتأمل ga misali da alƙali ta ka duba farkon su da sad وما Allah ya في zikar wal qur'an zikir da abin da aka tara cikin ta من أخبار na daga labaran nan na kafirai والشكاك da kuma wato kin yayyasu ga annabi da Allah ya ce balil ladina kafaru fi illatin wa shiqaqin da وتقريء yadda Allah ya kwankwashe su بإهلاك القرون da halakar da karnan nuka min kabaliyan gabanin su Allah ya ce kama halakna min kab- min kabaliyan min kajin fanada wala tahina manas وما ذكر من da irin abin da aka تكذيب fada na sarifanta wasu da suka yi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da kuma al'adabin su da suka yi مما أتى به irin abin da annabi ya zo da shi Allah ya ce wa ajibu an ja'ahum munzir min wa qala kafirun hadha sahirun kazzab mm والكبر عن اجتماع ملئه da kuma wato labarin da Allah ya baya amsa game kansa da suka yi على الكفر amsa kafirci وما ظهر من suka ce الأمر ada al alihata ilahun wahida inna hadha la shay'un ujab su da kansu suke faɗi wannan magana da irin abin da ya bayyana gare su na daga hasada في a كلام cikin zancen annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin zancen su yace awun da alaihi zikr min bainina yanzu a ce shi karyawa da shi za su kamar da da, da alqur'ani min bainina a cikin mu eh a wani gurin ma ba a cikin su satin ba suka ce ah me yana ba su da shi a larabci da kai sai na azumin ba a samu daga sakifa ko daga a samu ga- a manyan garuruwan nan a samu wani amatan a ciki a bashi to sun manta da Allah wa alim haishi da Allah ta yi Allah ne shi ne zai sa aikensa to su ma wannan hasala ce suka ce a wanzu alaihi zikr min bainina mm
وتعجيزهم da kuma irin ayar da Allah ta'ala ya ya gajiyar da su وتوهينهم Hmm, ووعيدهم to shine ka wata ajizim da gajiyar da su da Allah ta'ala yake falyantaqu fil asbab wa tawhinim da wulakanta su da Allah yake junjun ma hunalika mahzum min al'azab wa wa'idim da yamsu narkon azaba da tabe wannan ta duniya da lahira ولا نعم وتكذيب الأمم da sarebantar wannan Allah ya ba su labarin sarebantar wannan na al'ummai kabalahun gabanin su وإلى da yadda Allah ta'ala ya halakar da su ce kazzabat qablahum qawmun nuhin wa ad wa fir'auna dhul awtad wa samud wa qawmun lut Allah ya ba su labari a cikin wannan sura mm.
ووعيدها da kuma narkon wayannan mutane irin abin da Allah ta irin abin da ya same su cewa sahabul aikati ulaika lahbab in kullu lillahi kadzaba rusula fa haka ikab Allah ya ce wa ma yanzuru haula illa kaytan wahida ma laha min fawaqid da a cikin sura sadi Allah ya ce bayani Mhm.
وتسبيل النبي da kuma irin yadda Allah ta'ala ya dinga haƙoƙotar da annabi sallallahu alaihi wasallama a cutar wannan tasu وتسليته da kuma haƙoƙotar da Allah annabi da Allah ya yi كل ما da ya dukkan abin da ya gabatu daga wato alƙur'ani Allah ya ce isbir alama ya kuluna
ثم أكل sannan sai Allah ya riƙuwa cikin ambatan annabi Dawud ya ce wa zukur abdana Dawud da zalai innahu awwab وكسرت da kuma kidoshin nan na annabawa كل هذا imam alƙali ce dukkan wannan في أوجه a cikin zance takaitacce وأحسن da kuma مثال tsari wanda ya kyakkyawa yana daga cikinsa akwai jumla mai yawa التي أود alai hal kalimatu qalilatu wanda zance kanana a wato kananan kalmomi ya zama to ta taro gare ta وهذا to kaga wannan dukkaninsa وكثير da kuma da yawan abin da muka ambata أنه cewa an ambace shi في امتداد القرآن a cikin musulun alkur'ani إلى وجود zuwa fuskoki masu yawa ذكرها wannan da jagororin musulmi suka faɗa ذكرها imam alƙali ce ban faɗe ta ba إذا أكثر domin dai aksar wa yawa yawanta mai shiga ne a cikin babu nan da balaga ta ta ولا نحب ba ma so أن يعد a ce za a auna wannan ya zamanto fanni ne makareci a cikin wato motsin nan ta sa sai a cikin babu nan na rarrabe fannin nan na balaga to haka nan da yawa na daga abin da muka gabatar da ambatan nasu anun gare su shi ma wannan ana kiran yashi a cikin hususiyar alkur'ani da falalata alkur'ani ba wai a cikin mu'jiza alkur'ani ba ita amma hakikanin mu'jiza su ne wayannan fuskoki guda hudu wannan da muka ambata imam alƙali yace a dogara akan ta amma abin da yake bayanta na daga hususiyar qur'ani da al'ajiban nan nasa wannan da ba za ta kare ba والله ولي التوفيق ubangiji shine a mai daga mai gaba daga san Allah ya mana albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da karatun da muka fara jiya na al-mu'jiza al-Qur'ani zuwa nan shine a mu'jiza ta farko da alƙali ya fara kawowa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya ce al-Qur'ani wanda muka fara akan ta kuma muka tashi yau akan ta to muna fata albarkacin al-Qur'ani Allah ya biya wa kowa bukatarsa a zama shugaba sallallahu alaihi wasallama akwai wani tashin hankali da muke cikinsa a wannan gari kamar da aka sani ko in ce a wannan ƙasa shine a sace-sacen mutane da sauransu wanda muna roƙon Allah albarkacin alƙur'ani albarkacin wannan wata Allah ka yaye mana ba shakka duk abin da ya samu mutane kamar da Allah ya faɗa to faju ma kasar da aiki wa yafu an kasire mu muka janyo wa kanmu saboda Allah mun tuba mun yi tirafi da zunubanmu Allah ka yaye mana yanzu da nake samun labari a rediyo cewar akwai wani malami daga cikin malamai a kano ya tafi maulidi da shi da ɗalibansa ko malam ne annabi ko ma- ko mai annabi da ake ce masa to an kama shi yau an allah wajen kwanansa ko dai talatin ko arba'in to suna cewa ma idan ba a kawo masa abin da suka faɗa ba a yau din nan shi ne ranar da za su aiwatar da abin da za su aiwatar a kansa to abin a wato ya shallake yadda ake tunani saboda haka muna fata albarkacin wannan wata mai albarka albarkacin alkur'ani albarkacin annabi muhammadu Allah ya kawo ƙarshen wannan al'amari Allah ya kawo ƙarshen wannan al'amari shi kuma wannan bawan Allah da shi da ɗalibansa an ce akalla ɗalibansa su wajen goma ko goma sha ɗaya da aka kama su an ce an kai sun ce miliyan goma za a ba su an tura miliyan biyar sun saki mutum guda a ciki sauran kuma ba su sake su ba sun ce sai an kawo sauran kuɗi to muna roƙon Allah saboda wannan tashin hankali da muke cikin sa ba fa ƙarfi bane ba muna roƙon Allah tare da itirafin mu da zanubanmu Allah ka yaye wani wannan musiba shi kuma wannan bawan Allah da ire-iren sa wayanda suke hannun wayanda suke ba mutanen arziki ba to Allah ka kutar da su da kutarwarka Allah ka nuna mana ajaibu kudarka akan su albarkatun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Mm. amin Mm. amin
فصل fasali kenan da ka rabe mana في انشقاق a القمر cikin zagewar wata وحبس da الشمس kuma tsare rana da aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama قال الله Allah ta'ala ya faɗa اقتربت الساعة وانشق القمر مم.
وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر اقتربت الساعة وانشق القمر وإن رواية يورد ويقول سير مستمر أخبر تعالى ubangiji madaukakin sarki ya bada labari da aukuwar in shiƙaƙi wato tsage wannan na wata sai Allah ya bada labari da lafazin nan na mafi ma'ana an yi abin وإعراج كفرت da kuma bijire wannan na kafirai a bisa bayyana ayoyin annabi sallallahu alaihi wasallam da alqur'ani وأجوال المفسر malaman tafsiri sun hadu da ma'abuta sunna alsa ko wannan أخبرنا الحسين بن محمد al-Husayn dan Muhammad al-Hafiz ya ba mu labari daga littafi na sa حدثنا القاضي yace al-Qadi Siraju dan Abdullahi ya mana hadisi قال حدثنا shi الأشعري kuma yace Abu Muhammad al-Asili ya rantan mana قال حدثنا shi kuma yace Imam al-Marwazi ya mana hadisi قال حدثنا الفرد yace Muhammad dan Yusuf al-Farabri ya mana hadisi قال حدثنا shi kuma yace Bukhari ya rantan mana قال shi kuma yace Malam Musaddadu dan Musar Hadin ya mana hadisi قال shi kuma yace ya haya ya rantan mana shi kuma daga shubatu da sufyan ya mana hadisi daga malam amashu shi kuma daga ibrahim an-nakhai shi kuma daga abi ma'marin shi kuma daga abdullahi dan mas'udin Allah ya kare yadda gare shi ya faɗa ya ce wata ya tsage a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rabu gida biyu kashi ɗaya ino wato ga watan a saman dutse shi kuma wato ɗayan kuma yana ƙasa da dutsen sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ku shaida ya bu a cikin wata ruwaya nan ta malam mujahidu ya ce mu muna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin shashin tabarkan nan na malam amashu ya ce muna mina Imam al-Aswad ma ya rawaito wannan daga Abdullahi dan Mas'udin har ma yace har sai da naga wannan dutse tsakanin wato kofa guda biyu ta wannan wata Malam Mas'ud kuma ya rawaito wannan daga Abdullahi dan Mas'udin cewa wannan abin ya fara a Makka ne amma ya kara cewa sai kafirin Qurayshawa suka ce wai muna bi kamsa ne muku sihiri wai wannan ibn abi kamsha wato kinaya ce da ake yi ga annabi sallallahu alaihi wasallam tunda a wato abu kamsha din miji ne ga nana halimar sadiya wacce shayar da manzon Allah da su kafirai suna so za su yi wa manzon Allah magana su sai a ibn abi kamsha ta wani mutum daga cikin su ya faɗa ya ce hakika annabi sallallahu alaihi wasallama idan ya kasance ya yi wa wata sihiri to ai sihirinsa ba zai kai a ce yayi wa ƙasa gaba ɗayan ta sihiri ba saboda ku je ku roƙi wanda zai zo muku daga wani garin daban shin sun ga wannan ko ba su gani ba sai suka zo sai suka tambaye su sai ko suka ba su labari cewa su sun ga misalin haka imam samarkandi ya kaito daga bahaku dan kai su kasarnin wannan magana wa kala ya fada sai abu jahil ya fada ya ce wannan sihiri ne fir'aunan wannan al'umma kenan ya ce to ku aika zuwa sauran garuruwa a sai ku duba ara au zalika kun ga wannananka ko ko basu gani ba sai ma abota wannan gari suka suka ba da labari cewa su sun ganci mai sakan wato me ke cewa sai suka bada sai suka barin suka ce sai lalle wannan sirrin mai zarcewa ne wato ya wuce maka ma ta garuruwa alkamatu ya rawaito wannan daga abdullahi dan mas'udin imam alkali su ga wannan nan mutum hudu kenan duk sun rawaito daga abdullahi dan mas'udin kuma wannan dan mas'ud ma ya rawaito shi irin yadda shi dan mas'udin din ya rawaito a cikin sa akwai Anas dan Maliku da Abdullahi ibn Abbasin da Abdullahi dan Umara da Sayyidina Uzayba bin Yamani da Sayyidina Ali dan Abi Dalibin da Jubair dan Mut'imin sai Sayyidina Ali ya bada a cikin ruwayar nan ta abiyu zai batal arabiyu yace wata ya tsage alhalin mu muna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an kamo daga Anas dan Maliku mutanen Makka sun tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna musu aya ko sai ya nuna musu tsage wannan na wata yadda watan ya rabu gida biyu hafiyar sai kogon hira a tsakaninsu imamu qatar dan da amsu ne rawaito daga anas dan maliku ya bu a cikin ruwayan nan ta ma'amaru da wani na sa daga imamu qatar ta daga gare shi ya nuna muku tsage ya nuna muku tsagewar wata wato ya rabu gida biyu istimalahu tsagewar sa wato ba da istimalin kenan yas'alunaka an shahr al-haram qitalin fi to wannan qitalin fi badal istimal ma na sa tambaye ka game da yaki a cikin watanni masu albarka alfarma to nan ma arahumul qamara marratayn in shiqaqa ai arahum in shiqaqa al-qamar marratayn ya nuna musu tsagewa wata yanda ya rabi da biyu
wa nazalat sai ko wannan aya ta sauka tarabati sa'atu wa shaqqa iqtarabat as-sa'atu wa shaqqa al-qamar وروى عن جبير بن مطعم مهم.
ابنه محمد Jubair wato shi Jubair dan Mutaimin akwai dan sa mai suna Muhammad shi ma ya rawaito daga Jubair dan Mutaimin وابن ابنه جبير بن محمد da kuma dan dan sa wanda shine Jubairu dan Muhammadu dan Jubairu dan Mutaimin نعم shi ma ya rawaito daga gurin sa وروى عن ابن عباس عبيد الله بن عبد الله بن عتبة Ubaidillahi dan Abdullahi dan Utbata dan Mas'udin ya rawaito وروى عن daga Abdullahi bin Abbas Malam Mujahid ya rawaito daga Abdullahi dan Umara وروى وعن وزيفة أبو عبد الرحمن Abu Abdurrahman al-Sulami ya rawaito daga Uzaybat al-Yamani ومسلم بن عبيد da Muslimu dan Abi Imran al-Azdiyu وأكثر طرق هذه الأحاديث السيئة mafi yawan da tabarkin wayannan hadisai ingartu ne والآيات to kuma ma ga ma aya ta fito fili da bayani ولا يلتفت إلى تراج مخذول Imam Al-Qali ce ba za a yi waiwaye ba zuwa fitarewar wani tabadde eh wani tabadde zai ce shi bai yadda ba wannan ba za su saurare shi ba Hmm.
لأنه لو كان هذا a samu wani ya ce ko ko da ke ai wannan mutum ma har na ma sun kita bi ita eh sun faɗa a cikin rubuce rubucen su cewa babu shakka wani makin suka nasu ya binciko musu ya tabbatar musu da cewa sama da shekara dubu da wani abu wata ya taɓa tsagewa eh ba suna shiga duniya wata ba to sun gano gurin muka san abubuwan nan musulmin sani kafin ku fara hawa duniya sama eh tunan qur'ani ya faɗa hadisan manzo Allah sun tabbatar da haka Mm.
إذ هو شيء ظاهر domin wani abu ne wanda yake bayyananne ga gaba ɗayan su إذ لم يقال ga wanda ba tira to gare mu ba a halin kasa أنهم ركضوا cewa su sun yi jiran sun yi jiran wata a wannan dare ولم يروا a ce ba su gan shi ya kece ba ولم نقل إلينا imam alƙalai kai a sa ma an tira to gare mu أما لا يجوز amsa wa'anda ba yadda za su yi game kai saboda yawan su amsa ƙarya نعم eh to da a ce duk duniya an haɗu a sa wannan garin su bincika wancan garin su bincika sai su duk ba su gauta ya kare ba alƙalai ce wanda ma kanat alaina biyu wannan ba zai zama hujja ba Mm. ga dalili nan إذ ليس القمر في هذه domin dai wata bai zamanto a cikin iyaka ɗaya ba جميع ga gaba ɗayan ma'abota ƙasa eh za a iya samu yanzu wannan lokacin da muke cikin rana ce amma wani garin dare ne kaga yanzu suke sai a- sai yan garin su ce su suna ganin wata mu ya ya ban ga watan mu ba har ba zai yi ba eh وقد يدل على قوم إمام الغالي يتي.
يدل على eh الآخرين imam al ce to zai iya bullowa amsa wasu mutane tun gabanin ya bulla amsa wasu Mm.
وقد يكون من قوم kuma yakan zamanto daga wajen wasu mutanen ما هو من da kishiyar abin da ya zama to daga abin da suke fuskanta na daga sasannin ƙasa أو يقول بين قوم ko kuma wato ya juya tsakanin a zaman to akwai gizagizai tsakanin sa tsakanin wasu mutane أو جبال ko ba akwai duwar watsayi ولهذا imam alƙali ce saboda haka ne نجد الخشوع muke samun kusuful kamar ko kusuful shamsi في بعض a البلاد cikin shashin wasu garuruwa وبعض banda wani garin وفي بعضها a wasu garuruwan sai ya zama to wato wani bangare ne وفي بعضها a wani garin kuma sai ya zama to gaba ɗayan garin ne وفي بعضها a wani garin kuma لا يعرفها ba ma wanda ya san an sami kitsewa sai wanda suke dawa ilimin hisabi ذلك تقدير العزيز العليم wannan gwargwajewa ta gwargwajewa ce ta ubangiji mabuwayi masani وآية الكمال wata kuma ayan nan ta wata كانت ليلة ta kasance da daddare ne والعادة من الناس al'adar mutane da daddare kuwa shine nutsuwa da ƙara samun nutsuwa وإيجاب الأبواب da kuma kulle ƙofofi وقد وجدت da الرب yanke kai kawo ولا يكاد يعرف من أمور السماء شيئا Hmm.
إلا من رسل ذلك ba wanda zai iya gane al'amuran sama sai wanda ya zama ya kardado ga haka وات ولدي ya kuma himmantu da neman ilimin haka ولذلك to don haka ne لا يكون الكسوف القمري kifewar wata ya zamanto na wata ya zamanto كثيرا da yawa a cikin garuruwa وأكثرهم yawa yawan mutane لا يعلم به bai ma san an yi ba حتى har sai an ba shi labari وكثيرا ما يحدث astiqatu wato da yawa ma amintattu suna zantar da labarai بأجانب abin mamaki شاهدون wanda suke ganin ta من أنواع na da hasake hasake النجوم tawari da taurari masu bullowar masu girma tazharu fil ahyan wanda suke bayyana a wasu lokutan da daddare a sama ولا علم عند أحد منها zaman to wani kuma bai samu ilimin haka ba وخرج الطهاوي في تمام.
مسجد الحديث dama babin ta ce in shiga kare kamar wa hafsu shamsi To yanzu an gama da in shiga kula amali kamari wannan sai mu'jiza ta biyu sai kuma mu'jiza ta uku ce hafsu shamsi yadda Allah ya tsare wa manzon Allah rana Eh, sai annabi ya gama abin da yake bukata kan ran rana ta baki
وخرج الطهاوي imamu dawi ya fitar a الحديث.
cikin littafin sa mushkil al-athari نعم مم.
عن أسماء بنت wanda ya rawaito hadisin daga sayyid- sayyidina asma'u ya umaisin من طريق daga tabarkai guda biyu أن النبي صلى الله عليه وسلم cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama كان يوحى ya kasance wani lokaci yana wahayi zuwa gare shi وراته a lokacin kansa بالحديث.
yana kan cinya sayyidina Aliyu yana kishi yana dan rintsawa ولم يصلي الأسرى sayyidina Ali ashe bai sallar asar ba manzara ya aike shi zai dawo kafin ya dawo an yi la'asar ya dawo wajen manzara sallama domin yin la'asar umarni ne na Allah aike manzo Allah ma umarni ne na Allah so da haka da yazo sai manzara ce zauna ya zauna sai manzara ya kishi gida akan cinyarsa to ba- sai na bai ce komai ba har sai da rana ta kusa faduwa ila ma ta faɗi sai manzara ya rutsa bayan ya rutsa sai ita ta ce ah kai sallah ba sai da ni ce ai ya rasulullahi ban yi ba sai manzara ce ya ubangiji yana cikin biyayya yana cikin biyayyar bawan ka annabi Muhammadu saboda ka a dawo masa da rana mukutarin lokaci na la'asar ya sallar la'asar a tace ku sai ga rana ta dawo ta tsaya daidai mukutari sai na ga sai sallar sa bayan ya sallar sa na kuma rana ta faɗi to banda manzala ba wanda aka yi wa haka an yi wa annabi yusuf wata rana ya roki Allah Allah ya tsare masa tsare masa rana a gan wani yaki Allah ya tsare masa rana a gan wani yaki to dama babu wata mu'jiza da wani annabi ya samu face an ba manzon Allah abin da ya bita to saboda haka ka ba manzon Allah wannan mm amin قالت أسماء nana asma'u tace فرأيت هذا sai رفض na ga wannan rana ta fa faɗi ba ثم رأيت هذا العدل sai na kuma ta dawo بعد ما غربت bayan da ta faɗi ووقفت على sai na ga الجبال wannan rana ta tsaya akan duwar wasu والأرض da ban kasa وذلك wannan abin ya faru a wani guri da ake kiran sahaba'u في a cikin garin Khaibara to قال shi Imam Dawi yace وهذان الحديثان wayannan hadisai guda biyu ثابتان tabbatattu ne ورواتهما ثقات amintattu wanda suka rawaito su amintattu ne eh wato dan kan maka wahala ana magana cewa wanda zai inganta maka hadisi sai ya zama hadisi yawwa ba wai dan duniya ba a yau wanda zai dauka computer ya duk ta ta ta ya buga wai sai ya gano hadisi ya inganta ko bai inganta ba wannan ci da bugin kenan ai su masana abin da kaske komai hadisan duniya kenan to irin su imamu dawo wanda duk hadisin da ka ya gama to ya kama shi da isnadin sa zai- da ya rawaita da wajen malaman sa to kuma hadisin hadisai ne ya da hadisi fiye da guda dubu ɗari a kansa to wannan shine lokacin da mutum ya isa ya inganta ko ya rauna amma ba kawai zamani ya kai zamani abin ta kai da abin mamaki kaza ce rawahu tirmidhi wa sahahu al-albani Tirmidhi ya ya rawaita hadisin. Tirmidhi ba shekara ta 279 ya rasu. Tsakanin ban shi shekara 2200 ba. Shi lokacin da ya rasu. Amma wai wanda ya inganta shi kuma wannan kwana kwanan nan lokacin Obasanjo, lokacin Kwankwaso ya rasu. Abin ta kai wannan abin ai akwai wasa wasa da hankali a cikin sa. An yi wasa da ilimi sosai, an yi wasa da hankalin al'umma. a ce wancan na shekara fiye da dubu da ɗari biyu shi ya yi rawaito hadisi amma wai a rasa wanda ya inganta sai an zo zamanin nan namu sana samu wanda to tambaya shi ne wayan san zamanin nan kafin a zo zamanin sa wannan da suka yi amfani da hadisin ya za a yi da su wannan wannan shi ne wasa shi sa malamai tuni suka yi ka'ida suka ce wa zal hadisa kamar imam shi ya faɗa cikin albiya wa zal hadisa wa safu fakhta sabi hadisa ka zal hadiu nasa wa huwa alladhi ilayhi tashihu yuzawwa wa ta'dil wa tafsir wa tashihu shi hadisi an ya keɓanta da hadisi waye hadisi shine man ahada man hafiza mi'at al hadisi shine wanda da hadisi dubu ɗari a kansa kuma haddar ba wai ta littafi ba a haddar ka babu sadar kenan saboda me saboda in mas'ala ta so ai ba sai kuma sai ya koma gida ya biya binta karta shi ba a take zai bayar ai an buga misali imam khatib al-baghdadi wanda ya wayar sa karin na biyar ya zo makka ya zo yin aikin hajji sai tafi ziyarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi a karni na biyar aka wannan abu shekara ta ɗari hudu da hamsin da shida rasu sau da da ya zo garin madina sai aka yi dace a lokacin wani bai hude ya zo da wata tsohuwar takarda ta fata ya ce ga takardar fata wadda rubutun annabi ne da samfin manzon Allah cewa annabi ya ba su wani guri a madina na sarkin garin ya rasa yadda zai ita kira malamai duk malamai suka zo wanda ce to ga sai rubutu tsoho ne kuma ga takarda babu shakka wannan stampin manzon Allah ne hatimin manzon Allah ne to amma yanzu tantance wannan magana ai abin ya girma ana cikin tattauna kan sai ai ku kwantar da hankalin ku Hadibul Bagdadi ya zo yana gari wanda shine hafizin duniya a lokacin sa sai aka ce a kira shi aka kira shi sai aka ce masa Hadibul Bagdadi ka ji ka ji ga abin da yake faruwa sai ce kuma takardar da gani ya duba ya duba ya duba sai ce kuma shi takardar karya yake ba yahudan nan karya yake sai a suka ce haka ina da dalili sai ce ai ta ice an rubuta wannan takarda wato a kafin a zo yakin khaibar bayan an gama a wato a handak aka yi wannan takarda ma'ana an je wannan yaki an gama kafin a je bani kureza aka yi wannan takarda to tunda sun faɗa haka to sun faɗo su shaidu a ciki daga cikin shaidun da suka faɗa sai suka ce akwai sa'adu dan mu'azib shi kuma sa'adu dan mu'azu ya rasu kafin aje khandak ya zai ba da shaida ita a cikin wannan takarda akwai muawiya dan abi sufyan shi kuma bai fahimta sai da aka fito makata saboda ba shi a musulunci a lokacin ya zai ba da shaida sannan aka ce akwai abu huraira shi kuma sai a khaibar ya musulunta to yanzu idan da hadisi bagdad ta ce sai na koma bagdad zan je in gano littafai na zan ba da labarin a shi kaga ba za a yi ba kenan shi sa malaman mahaddata ne zabtu sadr suke shi ba wai irin namu ne yanzu dan sai a dauko computer sai a buga eh ya inganta bai inganta ba ita ko computer abin da aka bata ke bayarwa abin da aka bata nan mai kyau ne mara kyau ne shi za ta bayar ko haka ya kamata mutane su yi kansu kiyamul layli mu dai malamu suna ga mana alaikum bil atiki wa iyyakum wal muhdasati yawa na mun yi hore ku da tsoho tsofaffin littafai tsofaffin malamai tsofaffin abubuwa na ilimi amma fararen abubuwa to a guje su saboda wannan hadisi ingantacce ne mun ji malamai ingantattu sun inganta shi saboda wanda zai zama yanzu yace bai inganta ba ka saurare shi to amin amin wa kallaha Imam Dawiyu ya kaito cewa Ahmad dan Salihu ya gabance yana fada bayan bagi liman kabiru wani yace bai ma bai ma kamata ga duk wanda yake tafarkin neman ilimi ba ya zama to ya kadai ya wato ya wofanta an an yi jihadi ta asma amma haddace hadisin asma wa bintu umais mana Ma'ana- domin su abin da suke faɗa wannan hadisi haddace ya kamata yi na dawo da rana da aka yi manzo Allah ya roƙi Allah Allah ya dawo da rana to ma ne ba zai yi ba shi annabi zai ba zai iya roƙon Allah ba ko Allah ne ba zai manzo Allah ba har da za a tsaya ana ta kai kawo abu ya tabbata malamai sun musulunci sun faɗa gashi a cikin littafin manyan manyan malaman musulunci to daga wannan wato wani lokacin wasa da tunani ne zai ga wannan maka a a yare na ya saba da hankali ya za a ce rana ta tafi kamar da aka ce bin jami'a ya faɗa wai rana ta tafi ta dawo ana jin karanta kaza kaza wai kuma wasu ma da cewa to ai ma dai ala ayi halin ai dai lokacin ya wuce a wannan sallar da aka yi ta karaji aka yi. to an yi daki amma ima wannan ba daidai bane ba ya kamata a miƙa wa manzon Allah wuya fala warabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima mm amin lannan domin da cewa shi da cikin alaman alaman wannan na annabta ورواية بن بكير Yunus dan Bukairin ya rawaito a cikin tsarin nan na magazi ruwaya dai daga yau ne ta haka sahibul magazi لما أسري برسول الله صلى الله عليه yace yayin da aka yi Isra'i da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama وأخبر قومه ya ba wa mutanensa labari da wannan ayari والعلامة da wannan alama daga cikin al'iri wannan ayari na sa قالوا sai suka ce وتأتى الجيء yaushe wannan ayarin namu zai zo قال يوم الأربعاء sai manzon Allah ya ce ranar laraba ne ولما كان ذلك to anan اليوم anan kaga wato sun fita daga maudu'i su wayannan mutane ana magana cewa annabi ya je baitul maqdis ko bai je ba sifanta mana baitul maqdis annabi ya sifanta bayan ya sifanta mana to shikenan muna da ayari a cikin shi za su dawo sai ce za su dawo ran laraba to anan wajen mu gane annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za su dawo ran laraba to kuma dama wato ko da ba a yi niyyar su dawo ran laraba sai sun dawo ran laraba saboda me saboda manzo Allah ya faɗa a cikin hadisi ingantacce cewa rubba ash'as akbar zidin rayi za ya samu mutum wanda yake ash'as mai kura mai bakin gashi mabocin wato tufafi guda biyu wannan a sauran mutane ba ga magana ake magana ite lau aqsama ala allah la abar da zai ce wallahi sai Allah yayi kaza to da sai Allah yayi to ya kuma shugaban halitta yau to da kai ce ran laraba su dawo to kwalarabar suka dawo daidai da yadda manzon Allah ya faɗa fara maka za ka yi yayin da wannan rana ta yi sai ga ƙurashawa sun tsinkaye suna wai jira ga shi ko rana tana neman faduwa ga shi ko wasu zo ba to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a sai aka ƙara masa sa'a ɗaya a cikin rana aka tsare ranar da can ta tafi aka dare ta yanzu kuma za ta zaka ta dakata saboda shugaban halitta annabi Muhammad Allah ba mu albarkacin annabi fasali da yanzu kare mai mana a cikin bubugowar ruwa daga makanin yatsun manzon Allah da kuma yawaita ruwan saboda albarka annabi sallallahu alaihi wasallama amma kaga hadisai a cikin wannan masu yawa ne kwarai
sallallahu alaihi wasallama jama'atun wasu jama'u daga cikin sabon manzon Allah sun rawaito hadisin bugowar ruwa daga tsan yatsun sa masu albarka daga cikin sabon sai na Anas dan Maliku eh zai wuya ka ga hadisi na albarkan manzon Allah darajar sa ba ga sayyidina Anas ba shi sa masu wulaka sayyidina Anas su san ba wanda suke wulaka ta ba eh ba zai wuya a ce wata falala ce ta manzon Allah aka rawaito baka ji akwai sayyidina Anas a cikin wannan ruwaya ba so daga cikin wanda suka rawaito wannan hadisi akwai sai na Anas dan Maliku da sai na Jabir dan Abdullahi da Abdullahi dan Mas'udin Abu Ishaq ya zantar da mu shine Ibrahim dan Jabaru malamin furu'a Allah ya jin kai gare shi Imam Al-Qali ce hak ni ne karatu ne a gunsa ya karanta min wannan hadisi eh ka duba Al-Qali da matsayinsa da girmansa wanda sunansa Al-Imam duk wanda aka tausa al-imamu to shine man yasihu an yuqta dabihi fi dini ya halatta ai koyi shi a cikin addini kai tsaye in ka je gurin Allah lafiya lafiya me yasa kai wannan abun malam wani daga yayi saboda imamu ne shi irin abin da Shafi'i ba san Malik Malik ya ce Malik wato Imam Shafi'i ce Malik ustaz wa anhu ahassu al-ilma wa ja'altu Malikan hujjatan bayni wa bayna Allah yace na sa Malik ne hujja ta tsakanin da Allah idan Malik yace ne abu ne to mun je lahira Allah ya ce me yasa ne zan ce maluku ne yace na zan fita gaban Allah to saboda ina matsayin sa na na na malami amma sai ya ce na yi karatu a gurin wani bai sai ba bai kai ya bada abin haka ba sai ya ce a'a a gurin wani ne malami na ya karantar da ni tun da muka so karatun nan abin da muke ji kenan الله يبارك كويكويو أدوك اسم الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا القاضي يتي القاضي سالا سالو يا من تدمو قال حدثنا يتي أبو القاسم يا من عجيز وانا شمي حاتم دم محمد قال حدثنا يتي أبو عمر دم بخاري يا من تمنا قال حدثنا أبو يتي أبو إيسا الترمذي يا من عجيزي قال حدثنا شيكم يتي يا دن يا الليسي يا من عجيزي قال حدثنا شيكم يتي مالك دم أنس يا من تمنا عن إسحاق shi kuma daga Ishaku dan Abdullahi dan Abi Dalata عن أنس shi kuma daga Anas dan Maliku رضي الله عنه Allah ya kare yadda gare shi رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم yace na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama وهانت صلاة العصر alhalin sallallahu asar ta yanzunta فالتمس الناس الوضوء sai mutane suka nemi alwudu ruwan alwala ولم يجدوا ba su samu ruwan alwala ba أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم to بوضوء sai aka kawo manzon Allah ruwan alwala فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده sai manzon Allah ya sanya hannunsa mai albarka a cikin wannan ƙwarya وأمر الناس sai ya umarci mutane أن يتوضأوا cewa kowa izo ya alwala daga wannan ruwa
قال Kala, mai ruwa ya yi ce, ورأيت الماء sai na ga wannan ruwa ينبوء من yana ɓuɓɓugowa daga makanin yatsun manzon Allah masu albarka.
فتوضأ الناس Sai ko mutane kowa suka yi alwala, حتى توضأوا من عند آخر har sai da kowa ya alwala baki daya.
وروى وأيضا ya rawaito an an qatar kenan qatar ya rawaito wannan har ila yau daga Anas dan Maliku وقال وقال yace في إناء da wata ƙwarya a cikin ta akwai ruwa يغمر أصابعه wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake dilmi hannunsa cikin sa أو لا يكاد ko يغمر kuma bai kusanta ma ya dilmi hannunsa ba قال sai yace كم كنتم ku nawa ne قال زهاء ثلاثمائة yace ai muka sannan mutum ɗari uku ne وفي رواية عنه ya ba cikin wata ruwaya da gare shi وهم في الزوراء cewa su suna nan a zaura'u عند السوق.
a wajen kasuwa وروى وأيضا هميد Umaidu ya ɗawir ya rawaito wannan daga ga- wato daga gare shi har ila yau da Hassan al-Basri da Sabit al-Bunani عن أنس daga Anas dan Maliku وفي رواية هميد ya bu a cikin ruwayar nan ta Umaidu قلت كم كانوا sai na ce wai su nawa ne قال sai ya ce ai mutum tamanin ne وناو kasannin wannan ya bai daga Sabit al-Bunani daga gare shi وأنه أيضا an kafo daga Anas dan Maliku har ila yau وهم ناو من سبعين رجلا sun kai mutum kasannin mutum saba'in ne وأما ابن مسعود amma kaga Abdullahi dan Mas'udin وفي السنين ya bu a cikin hadisi ingantacce رواية علقمة daga ruwayar nan ta alƙama daga gare shi بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم tsakanin mu muna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama وليس معنا ما babu ruwa tare da mu قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace da mu اطلبوا من معه فضل ماء ku nemo wanda yake da sauran ruwa tare da shi وأتي بماء sai aka bude ruwan وسبوا sai ya kwaranya shi a cikin ƙwarya ثم وضع كفه sannan ya sa tafinsa mai albarka cikin sa وجعل الماء sai ga ruwa ya haɗu yambu yana bubbugowa من بين أصابعه daga tsakanin in yatsun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama وفي السجي ya ba cikin hadisi ingantacce عن سالم بن أبي الجعد daga Salim dan Abdul Jadi عن جابر shi kuma ya rawaito daga sayyidina Jabiru Allah ya kare yadda gare shi sahabi dan sahabi عطش الناس يوم الهديبية cewa mutane sun ki zigi shirwa a ranar yakin Hudaybiya ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه shi kuma ركوته manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kota ya tanda ranar gaba gare shi وتودع sai manzon منها Allah ya arara da gare ta وأقبل الناس نحوه mutane suka fuskanto na hau katarninsa وقالوا ليس سكتين.
عندنا ماء ya rasulullahi ba mu da wani ruwa إلا ما في sai abin da ركوتها ke cikin wannan tandawar taka فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في
sai الركوة manzon Allah sallallahu alaihi wasallama isan ya hannunsa a cikin wannan tandawara وجعل الماء sai ga ruwa ya haɗu yana bubbugowa من بين daga tsakanin yan yatsunsa أمثال kamar misalin idan ruwa وفيه a cikinsa sai nake cewa كم كنتم ku nawa ne قال لو كنا مئة ألف jabir dan abdullahi yace wallahi da mun kai dubu ɗari لكفانا wallahi da ya ishe mu كنا خمسة عشرة مئة mu ɗari goma sha biyar ne dubu da ɗari biyar kenan وروي مثله an rawaito misalin wannan daga anas dan maliku عن daga جابر jabir dan abdullahi a وفيه cikin wannan ruwaya أنه كان بالهدى cewa wannan abu a cikin hudaybiya ne وفي رواية الوليد ya ba cikin ruwayan nan ta wani dan ubarasa dan samiti عنه daga gare shi في حديث مسلم a cikin hadisin nan na musulun wanda yake hadisi ne mai tsayi في ذكر غزوة بوآ a cikin ambatan na yakin nan na buwaɗin ya ce قال لي رسول الله صلى الله عليه ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa gare ni ya ce ya kai jabiru ناجل yi وزن kira a kawo ruwan alwala ذكر الحديث sai ya mutu wannan hadisi da tsayinsa أنه لم يجد إلا قطرة cewa bai samu komai ba sai wani ɗan dugo في أجلاء a شجب cikin wato wato mabuɗin wannan sarka وأوتي به نكسا.
النبي صلى الله عليه sai aka وسلم zo wa annabi sallallahu alaihi wasallama da shi فغمزه annabi ya zungure shi وتكلم بشيء sai izance da wani abu لا أدري ما ya ce ni ban هو san me ya faɗa ba sai وقال manzon Allah ya ce ناجي بجبنة الركب yake in kira a kawo wannan akushi na su na ayari sai zo da shi فورعيتها sai na ajiye wannan akushin بين يديه nan gaba ga annabi sallallahu alaihi wasallama وذكر ya ambata أن النبي صلى الله عليه وسلم cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shimfida hannunsa بجبنته a cikin wannan akushi وبضع أصابعه ya kuma rarrabe yan yatsunsa وصب جابر عليه shi kuma jami'u ya kwaranya ruwa a kai nasa وقال sai manzon Allah ya ce بسم الله bismillahi قال jabiru ya ce ثم غسل رسول فرأيت.
الله صلى الله عليه وسلم fihi wajhahu wa yadayhi to فرأيت الماء يفور من بين أصابعه
fara'aitu al-ma'a sai na ga ruwa yaqulu min yana bugowa tsakanin in yazin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama thumma farat sannan sai wannan abu shi ya cika ya wasdada zama ya kewaya har sai ya cika wa amara an-nasa manzo Allah ya umarci mutane kowa ya zo ya sha fastaqaw sai da kowa isha hatta har rawu sai da kowa ya koshi qultu sai ya ce hal baqiya ahadun lahu hajatu akwai wani wanda yake da sauran bukata farfa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yadahu min al-jabr to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya daga hannunsa daga cikin wannan akushi wa hiya mala'a tana cike kuma kowa ya koshi Hmm.
wa an ash-sha'ib an karɓo daga imamu shafi utiya an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi an zo an zo wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin shafin tafiye tafiyensa fi dawati da wata buta ta ruwa wakila wakila aka ce
ما معنى يا رسول ما معنى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أم ba mu da wani ruwa tare da mu ya ma'aikin Allah غيرها wani wannan فسكبها sai manzon Allah ya zuba wannan ruwa a cikin wata dawara ووضع إصبعه ya sanya yan yatsunsa a وسدها tsa- a tsakatsaki وغمسها manzon Allah ya tunye hannunsa a cikin ruwan وجعل الناس يجيئون sai ga mutane sun haɗu suna zuwa ويتولون suna yin alola ثم يقولون sannan su tashi قال الترمذي imamu tirmidhi ya bada وفي الباب a cikin wannan babi dai akwai ruwaya daga imran dan husaini مثل هذا misalin wannan ya zo هذه المواطن الحفل a cikin wato irin wayannan gurare na jama'a ma- matukinta والجموع da الكثيرة kuma taro masu yawa لا تتطرق التهمة wanda tuhuma ba ta ba ta tafi gantuwa إلى المحدث zuwa mai zantarwa da shi لأنهم كانوا مم.
أسرع عن شيء Mm, domin dai su ne mafi gaggawar abu إلى ya تكفير zuwa sare banta shi بما جبلت عليه النبوة saboda abin da aka halitti rauka a kansa na daga wannananka لأنهم kuma كانوا nan cewa su sun kasance من لا يسكت na daga wanda ba za su yi kawai ci amsa barna ba وهؤلاء to kaga wayannan قد رووا sun هذا sun rawaito wannan وأشاءوا sun maɗaiɗaita shi ونسبوا حضور الجماع الغفير له sannan sun nasabta halartar jama'a masu yawa lahu gare shi ولم ينكر أحد من الناس babu ɗaya daga cikin mutane da ya inkari a gansu ما حدثوا به na abin da suka rantsar da shi gare su أنهم فعلوا cewa su sun aiwatar da shi وشاهدوه sun kuma gan shi da idonsu وسار Mhm.
لتصديق جميعهم له sai ya zama to kamar gaskatawa gaba ɗayan sahabban nan ne da wanda suka waito da gare su lahum gare shi فصل fasali ke yadda ka rabe mana ومما يجيء هذا Mm, har yanzu muna cikin dai magana akan ruwa eh akan mu'jizar ruwa muna roƙon Allah yadda ruwa ya zama to ya karansa a ban ƙasa to Allah ya yawaita mana shi babu shakka a idan mutum ya kalle da birni ya zama zai zama yanzu da ƙauyen da birnin kusan kamar duk ɗaya yadda yara kullum ana kan hanya wajen ɗebo ruwa haka nan za ga an tafi nan an ɗebo ruwa an tafi nan an ɗebo ruwa jarkar ruwa da ana sayar ta naira goma sha biyar naira ishirin yanzu ana magana naira arba'in naira hamsin to muna roƙon Allah Allah ya kama ɗauki ya ba mu ruwan sama kuma ya sa mana albarka a cikinsa albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mm amin
ومما يجيء yana daga هذا abin da ya kamantacce ne da wannan من موجبات daga mutsutsun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama تفجير shine الماء bugowar ruwa وبركته da albarka ta sa وابتعاته eh wannan magana da aka ce ruwa fa wai fa cikin gari yake magana banda kauyukan da ake buga misalan su a kwanan kwanan nan ana ji dai ga wani garin da sai cikin dare suke fita amma ba za su dawo ruwa sai karfe biyar na yamma an fita neman ruwa ba a samu ba ba shakka akwai a barazana kwarai da gaske ga wannan yanayi da muke ciki muna roƙon Allah ya kawo mana dauki albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to akwai albarkar ruwa da kuma in bi asihi da bugowarsa bi masihi da yadda manzon Allah ya tafi guri wa da awasi da addu'a da manzon Allah ya yi. Mm.
فيما روى مالك daga cikin sa akwai abin da imamu na maluku ya rawaito a cikin muwadda daga sayyidina mu'azu dan jabalin في قصة غزوة a cikin kisan nan na yakin tabuka وأنهم kuma cewa su sun tuzgewa idan idan ruwa وهي تجد tana bubbugowa da wani abu min ma'in na ruwa مثل من الشراك misalin hancin takalmi وغرفوا من sai zai kamfata da gaidar ruwan da hannayensu أتيت ما أتي شيء har sai da ruwan ya haɗa cikin wani abu ثم غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وجهه sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya wanke fuskarsa a cikin wannan ruwa ويديه ya wanke hannayensa وأعاده ya wa- mai da wannan ruwa fiha ciki eh ka dole ruwa ya albarka kuwa Allah ya ba mu albarka manzon Allah Mhm.
فجرت بماء sai ku ta gudana da ruwa wanda yake mai yawa فاستقنى sai kowa ya sha ruwa قال في حديث ابن إسحاق ya faɗa a cikin hadisin nan ne bin Isaac sahibul magazi فانخلق to sai ya kefe min alma'i daga ruwa ما له إذ abin da ya zamanto yana da ƙara kamar ƙaran nan ta walƙiya wato kamar sa'iƙa eh haka za aka gita ta yi wannan ƙara
ثم قال sannan sai ya ce يوشك ya kusanta ya sayi da namu azu إن طالت بك حياته idan rayuwa ta tsawaita gare ka ترى ما ها هنا kaga abin da yake wannan guri أجنانا.
an cika shi da jinanan rafi
وفي حديث ابن البراء ya fi kuma rafin don wasu malaman suna cewa ai gurin da wato mutanen afirka da mutanen sham suke daukar harama da aikin haji to wannan guri shine wannan gurin da ake magana to babu shakka sama da shekaru da suka wuce da yawa fiye da shekara dubu gurin ya cike da ruwa saboda haka sai dai daukan harami sai dai dauka a inda ya dauranci gurin ana cewa shine rabiga to yanzu rabigar ma ita ma ruwan ya cike eh sau da aka sai aka dau cewa to ina ne yake kallon rabiga aka ce ai ta iya fata ta makka tana tana kallon wannan guri sau da aka sai aka dauka idan an ji jidda sai a dauki harami a wannan gurin bisa dai maganganu masu yawa da malamai suka yi wasu sun ce ai wasu sun ce ba ai ba amma dai yin shi ne aula kamar yadda malamai suka faɗa Allah ya samu dace Mm. amin وفي حديث البراء ya bu a cikin hadisin nan na barau dan azibu وسلمة بن da الأبراء salamatu dan akwai وحديثه hadisi nasa أتم فيه شين ما في تكا.
الحديبية a cikin kisan nan na hudaybiya يوم أربعة عشرة su مئة mutum goma wato ɗari goma sha hudu ne wato dubu da ɗari hudu kenan Mm.
وبئرها ita kuma rijiya ta sa لا تروي خمسين شهرا ba ta kosar da tumakai guda hamsin ونزحنا sai muka je muka yake ta ولم نترك فيها ba قطرة mu bar ko da digo ba وقال رسول الله صلى الله عليه manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya zauna amsa bakin rijiyar قال البراء barau dan azub ya ce وأتي بدلو sai aka kawo manzon Allah guga ɗaya daga wannan ruwa فبصق manzon Allah sai yi tofi فدعا yayi addu'a وقال shi kuma سلمة salamatu sai ya ce فإما دعا in ma dai annabi addu'a yayi وإما ko بصق ku a'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tofi yayi a cikin ta وجاشت to sai ga ruwan nan ya buruwo فأرووا an fusa wani suka kosar da kawunan su da kuma ورثا karabka da su وفي غير هاتين a الرواية cikin wa'in- wasu wa'annan ruwayoyi guda biyu في هذه القصة a cikin ita wannan kissa
من طريق ابن شهاب daga tabarkin nan ne bane shawo bardan hadisi a cikin hudaybiya وأخرج سهما sai manzon Allah ya fitar da wata kibiya من كنانة daga cikin wato kwasfanta ووضعه sai ya sanya shi a cikin wato ri- zufin rijiyar nan ليس فيهما wadda babu ruwa a cikinta وروي الناس mutane kowa sai da ya sha ruwan حتى ضربوا بأقل har sai da suka kafa hema a gurin وعن أبي قتادة an kawo da rabi kasa ansari وذكر ya ambata أن ناسا cewa mutane سووا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا sun kai تجعل karar wato kishirwa zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama عباد a cikin أتباعه shafin tafiye-tafiyensa ودعا بالميدعة to sai kira yace a kawo ruwan alwala وجعلها manzala sai sanya ta a hamata ta sa ثم التقى sannan sai ya sumbaci فوها bakin ita wannan buta الله أعلم Allah ne masani نفس فيها ya yi tofi a cikinta ne أم لا ko bai yi ba فشرب الناس sai mutane suka dinga shan wannan ruwa الدار har sai da kowa ya koshi وملأوا كل إناء sannan معه suka cika dukkan ƙwarya da suke tare da su وكيل إلي أنها كما abu qatar da ansari yake sai ya zama ya ruyu gare ni kai ka ce yadda manzon Allah ya karbi wannan buta وكانوا اثنين وتسعين رجلا mutum 72 ne a wannan lokacin وروى مثله إمران بن حسين imam dan husayn ya rawaito misalin wannan وذكر الطبري imam tabari ya ambata حديث أبي ya ambaci hadisin nan na bi qatarata على غير ما ذكره أهل السبيل ba irin yadda ma wata hadisi in ga da suka faɗa ba أن النبي صلى الله عليه وسلم وسلم cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fita tare da su ممدا لآل موسى yana yin madadi ga mutanen Musa da عندما بلغوا yayin da labari ya isan masa na kisan nan na amirai وذكر حديثا طويلا ya ambaci hadisi wanda yake mai tsaya mai- wato wanda yake mai tsayi wanda wannan hadisi ne a wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aika a yaki wannan hadisin yana nuna mana girman sahabban manzon Allah da matsayin yadda suka miƙa wuya ga annabi yawa dama su a gurin su manzon Allah kawai ba wata maganar iyaye ko wani tunda Allah ya ce a miƙa wuya wa yusallimu taslima da sun miƙa wa manzon Allah wuya su shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karrama su ya kuma girmama su Allah ma ya karrama su ya girmama su ya bari kuma matsayinsu ya tabbatar da matsayinsu cewa ‘yan aljanna ne su ko me za su yi an yafi ran alkiyama ma ba za ma a san ma me suka yi ba Allah ya ba mu labarin ya ce yau la yukhzillahu an-nabiyya wallazina amanu ma'ahu ranar alkiyama rana ce da Allah ba zai tabar da manzon Allah ba ba zai tabar da wanda suka yi imani tare da shi ba wanda suka yi imani tare da manzon Allah su ne sabon annabi saboda haka ba zancen tabewa ko wani abu yawwa an kana magana taji to sai irin mu amma sabon manzo Allah ya gamar Allah ya ce wa kullum wa adallahu sunna ai ta danna kawai to saboda biyayya da suke ba manzo Allah eh ya isa da irin wannan abin da ya faru a yakin Uhud sannan Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kalli sahabban nan guda uku Zaid dan Harisa Maula Rasulullahi da Ja'faru dan Abi Talib Allah ya kare daga rishi yayin Sayyidina Ali da kuma Abdullahi bin Rawaha mawacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace da su duk ku zo washe gari za ku tafi yaki amma duk ku sallama da iyalanku sai a dara salam kuma ba wanda ija da baya kowa murna yake yi ya san yau zai shahada kuma haka suka tafi suna can garin tafiya wajen wata guda tsakaninsu da manzon Allah annabi na bada labarin abin live mubashir yana gaya musu yanzu an yi wa na shahada an yi wa zai shahada an yi wa jafar shahada kowanne idan ya zo ya yi kau ya ji an sare shi da ba zancen tashi to sai ya miƙa ɗan uwansa wannan tuta su suke rike da tutar ita yanzu an yi wa jafar shi ma shahada shi ce kuma yanzu an yi wa abdullahi ɗan rawar shahada to yanzu kuma ba tare da shiri ba wani daga cikin kansakulan Allah wanda shine Khalid dan Walidu shi kuma ya karɓi tuta to shi kuma yana karɓi tuta sai canja da tsarin yaki sai ce to na gaba su koma baya na baya su daga ma na bangaren hagu su koma dama na dama su koma hagu nan da nan sai Allah ya kawo budi a hannunsa shine saifin min suyufin lahi saboda haka irin wannan ina nuna wannan matsayin wayannan bayan Allah Allah ya ba mu albarkacin su mm amin amin amin wanda kana cikin dawira نعم ya ambata hadisi mai tsayi fi mu'jizatun akwai mu'jizozi a cikin sa wa ayatun lin nabi sallallahu alaihi wasallama da akwai ayoyin cikin sa ga annabi sallallahu alaihi wasallama wa fi ilamun ko a cikin sa akwai sanar da su annahum yafqiduna al-ma'a fi gadin نعم cewa za su rasa ruwa gobe duk manzon Allah ya ba su labarin haka zai faru yo ga ma labarin rasul wanda shi ne mafi girma kuma suka tafi suka shahada domin dama su ba wani abu suke bukata ba a cikin rayuwar duniya manzon Allah suke so yarjuna Allah wal yawmal akhir Allah suke so da ranar lahira to وذكر حديثا ميد annabi ya ba da labarin hadisin nan na abar alwala ala yace su wayannan mutane katar na mutum 300 ne في كتاب مسلم ya ba a cikin littafin nan na musulmi dan hajjaju أنه قال cewa manzon Allah ya faɗa ga Abu Qasas al-Ansari احفظ علي ميزاتك yace ka kiyaye mun wannan butar taka فإنه سيكون لها نبأ domin akwai wani labari da zai faru a kanta وذكر sai ya ambaci ka tarmin wannan ومن ذلك ya daga wannan nan ka hadisi nan na Ibrahim dan Husaini mai ciwon basir حين أصاب yayin da- النبي صلى Mm.
الله عليه وسلم وأصحابه على الشرك yayin da gashi war samu sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama في بعض a cikin أتباعه yakin a cikin shashin tafiye-tafiyen su ووجه رجلين sai manzon Allah ya aika mutane guda biyu daga sahabbansa فأعلمه ya sanar da su أنهما يجدان امرأة cewa za su ga wata mata في مكان كذا a guri kaza da guri kaza فأعاب إلى tana tare da raƙumi عليه مزاد akwai sarka guda biyu a tare da ita karanta hadisi da tsayinsa فوجدها sai suka zai suka same ta فأتيا بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم suka zo da ita wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama وجعل في إناء manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya a cikin ƙwarya ثم زاد daga cikin wannan sarkar tata وقال فيه ما شاء الله Mhm.
أنه لا ya annabi ya faɗa abinda Allah ya so ya faɗa ثم عاد sannan manzon Allah ya mai da ruwan في a cikin wannan salka guda biyu ta ta sannan manzo Allah ya bude murfin sa kusan wato ita wannan salka ta kasa sai manzo Allah ya umarci mutane sai ce kowa ya zo ya cika salka ta sa har sai suka zamanto ba su bar komai ba face sai suka cika shi Imranu ya faɗa yake ana rurawa zuwa gare ni cewa wannan sarka ba su ƙara komai ba sai cika da sai manzon Allah ya yi umarni eh wato manzon Allah da ya tura a je a taho da ita an je an taho da ita wannan baiwa Allah dama ne yace za ku same ta tana da sarka guda biyu to ku ce ta zo in ji ni suna zuwa sun ce to kike zo in ji manzon Allah sai ta kuma ba musulma ba ce ba sai ta ce in zo in ji manzon Allah ta ce eh wani ne manzon Allah manzon Allah da Allah ya koshi ta ce abu wallazi yusalu lahu as-sabiqu shine wanda ake ce masa as-sabiqu din nan sai ce i huwa allazi ta'nina wannan da ke nufi da shi ake magana akan sa hmm to aka to Allahu akbar to Allah ka lafiya ba ne to ai kana dauka na'am Allah ya Allahu Akbar. Alhamdulillah. Allah kare. Allah kare lafiya. To Allah ya saka da alheri. Allah ya kara lafiya. Albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Ba shakka yau shekara goma sha tara kenan da lokacin da aka fara wannan karatu mala yace da fara gabatar da shi kuma a lokacin a wato babban malami aka yi min naɗin rawani a wannan guri to kuma aka zo min da riga cewar za a kawo to a lokacin da shi da arzikin tsallabi aka yi rigegen kawo wa rigar to muna addu'a Allah ya saka musu alkhairi Allah ya kara musu lafiya albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da Allah ya ba su dauka a wannan duniya Allah ya ba su a lahira Allah ya hada mu tare da su a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to haka yan kwamiti su shirya idan Allah ya kai mu shekara mai zuwa da shi lafiya to akwai bikin cika shekara 20 da fara wannan karatu da shigowa karatu hannun mu yan ƙanana muna fatan Allah ya wato sa mu wani lafiya yadda muka karba daga hannun manya ya sa mu haddasu a gaban Allah ba tare da mun canja ba mu haddasu a gaban manzon Allah ba tare da mun canja ba Allah muna roƙa duk lalacewar zamani Allah ka ban mana ka musifu da ake fama da su Allah ka yaye mana albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amin amin amin
ثم أمر فجمع للمرأة من الأزواج to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka tara mata ita wannan baiwa Allah da ta zo ta zo gaban manzon Allah ba ta ganin abin mamaki sai a wannan ranar aka ce ke sarkaci akwai wani akwai ɗan ruwa ɗan kara sai na shi kawo aka karɓa sai aka juya a cikin tandawara ta manzon Allah annabi ya sa hannunsa mai albarka sannan yayi abin da yayi sai aka mai da cikin wannan sakata ta sai aka bude murfinta na kasa sai annabi a dinga diba kowa sai da cika jakarsa kowa ya koshi da shan ruwan kuma aka cika kowa ya cika burga masa sai manzo Allah ya ce jama'a kowa ya dan kawo wani abu na guzuri a hada wannan baiwa Allah sai ya gaya masa inna lam na akhudh min ma'i shay'an ba mu ci komai daga cikin ruwanki ba walakin Allah sakana Allah ne shayar da mu to sai ta tafi ta tafi garin su ita bata mutunta ba wannan lokacin amma da ta koma garin su kai yau na ga wanda ya fi kowa sirri a duniya a gaba na kan ruwan da ke cikin sarkata amma sai da kowa isha ba labari akan ba da ido na na gani to amma da yake akwai ruwan manzon Allah a tare da ita ai wannan baiwa Allah sai kafin ka ce ne ta musulunta gari biyu ta musuluntar garin su da garin da ke kusa da su eh kaga mujahida eh mai ijtihadi na gaskiya to Allah ya ba mu albarkacin su
حتى ملا ثوبها حتى da aka saka wannan tubabin nata وقال اذهبي annabi ya ce da ita ce tafiye ki إنا لم نأكل mimma iji shay'an ba mu ce ba mu riki komai daga cikin ruwanki ba ولكن الله تعالى sai dai ubangiji madaukakin sarki ne ya shayar da mu karanta hadisi da tsayin sa وأن سلمة من العفو an gabo daga sanar musu dan akwai قال نبي الله yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa هل من وضوء hmm yace akwai ruwan alwala ne وجاء رجل sai ga wani mutum ya zo da wata wato buta فيها a cikin ta akwai dubar ruwa أبرقها manzo Allah sai ya kwaranya ta a cikin akushi وجوزت to sai muka yi alwala gaba ɗayan mu nuta ka fiƙo muna kamfatar ruwan kamfata mu dubu ne da ɗari hudu ya bu a cikin hadisin hadisin sai na umaru a cikin jaishil usrati ya ambaci abin da ya isa ne su min ajal da kishirwa har sai da mutum ya kasance yana yana soke taguwa kasa sai ya matse tumburkuma ta sai sha wannan ruwan saboda rashin ruwa to shi kenan sai sayan na abubakar Allah ya kare da gare shi sai ya kwadayi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama cewa ai addu'a ya rasulullahi to sai manzo Allah ya daga hannayensa annabi bai dawo da hannu har sai da sama sai cida fansaka bat sai ko ruwa ya kwaranya famala uma ma'ahum min aniyatin duk abin da yake tare da sunan ƙwariya sai suka cika shi walam tujawiz al askara amma fa wannan abin da ya faru bai ƙetare sansanin yakin manzon Allah ba to kaga arna suna da rabu sai sai ah tun da muka ga an yi wa shi kadai ruwa ya kamata a tuba eh to wannan ma ya faru a yakin badar shi ma an yi haka ba ma a jeshi usara ba a yakin badar ma an yi wannan abu an tabo daga amur ɗan shu'aibin cewa abu ɗalibin ya balaga annabi sallallahu alaihi wasallama yana mai kuturta shi a wani guri yana kiran sa zulma jafi sai ce ɗana kishi wani ce sai ya abu ɗalibin ya gaya wa manzon Allah ya ce ga su kuma ba ni da ruwa to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sauka ya bugi kasa bi kadami da gargansa masu albarka to sai ga ruwa ya fito sai ya ce ishrabsha to wannan hadisin yana ƙara tabbatar mana da imanin sai bi Abu Dalib domin ai ba a taɓa nuna wa kafiri an ba shi wani abu na albarkar manzon Allah ya sha ba. Eh sannan yanzu muke magana wata mata. Albarkacin ruwan da annabi ya sa aka ɗiba aka yi amfani da shi kowa isha ta musulunta ta musulunta da mutane. To kuma sannan sai Abu Talib ya zama ya gagara samun wannan albarka. Wanda shi gashi kai tsaye ma saboda shi aka nemi ruwan. Mm. Wal hadisi fi hadha al-babi kathirun hadisi ya cikin wannan babi mai yawa ne daga cikinsa akwai ba da amsa da addu'an nan ta istisqa'i neman shayarwa da abin da ya kama da shi fasali kenan da ka rabe mana yana daga cikin mu'jizan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yawaita abinci da albarka ta sa da addu'o'i na sa alƙazin shahidi ya zantar da mu wanda shine abu aliyin Allah ya jin kai gare shi yace waziri ya zantar mana yace abubakar razi aljassasu ya mana hadisi yace juludi ya mana hadisi yace ibnu sufyan ya zantar mana yace muslim dan hajjaji ya zantar mana yace salamatu dan shabib ne mana hadisi yace hasan dan ayyana ya zantar mana yace maqil ya zantar mana daga abi zubairi almakki shi kuma ya rawato daga jabir dan abdullahi cewa wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana mai neman wato Allah wato manzon Allah ya bashi abinci ce sai manzo Allah ya bashi abincin rabin wusuki wusuki na sha'ir wato to da kushe ba yana cin wannan rabin wusuki wa mar'ati da shi da mata ta sa da baban sa hatta kalu hasilar ne sai wari auna shi eh to in abu shi ta ba san wato bibiya eh so zaka ba mun san ka ce ba kai awo tunda ka san daga Allah ne to so zaka sai a ci gaba da yin abin da ya kamata sai Allah ya sanya masa albarka. Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wa sallama fa akbara. So sai zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama iba wa annabi labari. Sai annabi ya ce da shi laulam takiru. Yace wallahi ba dan ka auna shi ba. Da kun ci minu da gare shi. Kuma da ya tsaya da ku. Da ya tsaya da ku mudurayo.
ومن min zalika hadithu abi dalhat ya daga wannan nan ka hadisin nan na abi da latal mashi wanda yake mashhuri wa idamu sallallahu alaihi wa sallama 80 aw 70 rajulan da kuma ciyar wannan da manzon Allah yayi mutum 80 ko mutum 70 daga wata gurasa na daga sha'ir wanda ana san maluku wai zo da ita a karkashin hannunsa ai ma'ana karkashin hamata ta sa to sai umarni da ita sai aka yayya ga wannan gurasa ya faɗi abin da Allah ta'ala ya so ya faɗa da kuma hadisin nan na Jabir dan Abdullahi a cikin ciyar wannan da Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi ga mutum dubu mm, mutum dubu ciyar a ranar yakin Khandaq Mm. daga wato kwanan nan na sha'ir daga makin dabba Jabir dan Abdullahi ya fada na rantse da Allah sun ci abincin nan har sai da suka bar shi suka kuma juya ita hakika wato tukunyan mu tana ta farfasa irin yadda take yadda aka same ta sannan kullun da muke yin gurasa da shi ana ta yin gurasa bai kare ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi tofi a cikin al'ajib wannan kullun da kuma yi tukunya sannan ya sa albarka shi sa malamai suke yin alfalu na neman albarkar yawan abinci da sai yi jabir ɗan abdullahi eh akwai a wato shehu malam na bahani allah ya masa rahama a wato mutumi na ne sosai ga shi da cewa ba wai sa'a na bane a cikin shekaru amma dai babu shakka kamar yadda aka sani mutum ne mai tawaru kwarai da gaske mukan zauna da shi mu tattauna abubuwa da yawan gaske to shi ma Allah ya karbe shi da wannan shekara gashi wannan bana ba ma tare da shi Allah ya masa rahama Allah ya gafarta masa yana yawan maimaita mun jawabin da wato malam makurari ya yi game da duk mutumin da ya buɗe abinci ya addu'a ya ce Allah ya sa albarka a cikin abincin albarkacin sayyidi Jabir dan Abdullahi to Allah zai yi abincin nan abincin ba zai kare ba har sai ka samu abin da zaka sai wani in an yi haka to Allah ya ba mu albarkacin haka a kuma shugaba sallallahu alaihi wasallam amin amin
rawahu an jabir sai dan mina ne rawaito wannan daga Jabir dan Abdullahi wa aymanu da sayyidi aymanu alhabashi وعن ثابت مثله أنا وتر ثابت البناني مثال ونن الرجل خمسة ولا متم daga mutanen Madina da shi wa mar'atihi da mata ta sa wala musammihi ma bi ambatin su ba yace waji abi mithl al-kafi an zo da misalin tafin hannu وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يبسطها to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hade na shimfida wannan abinci a cikin wannan ƙwarya ويقول yana fadar abinda Allah ta'ala ya so أكل منه to sai ya ci daga wannan abincin من في البيت duk wanda ke cikin wannan gida sai da ya ci wannan abinci والهجرة da wannan ɗaki da cikin wannan gida كان ذلك wannan nan ka kuwa قدمت يا تكا.
قدم معه daga wanda ya gabato tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga wannan nan ka وبكيا Mhm.
بعد ما شبعوا to sai wanzu shi wannan abinci bayan sun koshi مثل ما كان irin misalin abin da ya gabanci a cikin ƙwarya وحديث أبي أيوب hadisin nan na Abu Ayyub al-Ansari أنه سنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم Mhm.
ولأبي بكر من yayi wa الأنصار manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abinci da shi da sayyidina Abubakar دعاء ما gwargwadon abin da ya يريد.
ishe su biyu وقال له النبي صلى الله عليه وسلم to sai manzon Allah ya ce da Abu Ayyub al-Ansari ادعو سلام ya ka kira mutum talatin من أشرف daga madawata mutanen Madina sai ko ya kira su sai suka ci حتى har ترى sai da suka bar wannan abincin ثم قال sannan sai ya ƙara cewa kirawo mutum sittin وكان مثل to misalin haka ya zai kasancewa ثم قال ادعو sannan ya سبيلا ce kirawo mutum saba'in فأكلوا sai suka ci حتى تركوا har sai da suka bar shi وما خرج منهم أحد babu ɗaya daga cikinsu da ya fita حتى أسلم har sai da ya musulunta ya kuma miƙa wuya قال أبو أيوب أيوب abu ayyub al-ansari ya fada فأكل من طعامي مهم.
أتوا وثمانون رجلا a wannan rana sai da mutum 180 suka ci daga cikin abinci na وعن ثمرة بن جندب an kai wurin sama sanan dindibin أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقطعة an zo wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wani akushi فيها لهم wanda a cikin sa akwai nama to sai وتعاقبوها sahabban manzon Allah suka dinga bibiyar abincin nan من قدوته tun daga safiya har dare يقوم قوم wasu mutane suna tashi ويقود آخر wasu kuma suna zama ومن ذلك ya daga cikin wannan nan ka hadisin nan na Abdurrahman dan sayyidina Abubakar كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم yace muna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ثلاثين ومئة mu 130 ne وذكر في الحديث ya ambata a cikin hadisi أنه أجر صاع cewa an yi kulli na kwano guda na daga abinci وصنعت شاة sannan aka gyara wata akuya مشوية sai aka soya وصنعها.
kayan cikinta قال mai ruwaya ya ce وأيم الله na rantse da Allah ما من الثلاثين ومئة babu daga ɗari talatin ɗin nan إلا وقد حذره حذرا fati an yanko masa wani yanki daga ciki من سواد daga wato بدنها.
kayan kayan cikinta ثم جعل منها قصعتين sannan aka sanya akushi guda biyu فأكلنا sai muka ci baki daya وفضل في القصعتين sai ya zama wato ya yi saura a cikin wannan akusan guda biyu وعملته ita sai na ɗauke shi a bisa raƙumi na ومن ذلك حديث عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري yana daga cikin wannan nan ka hadisi nan na Abdurrahman dan Abi Amarta al-Ansari عن أبي shi kuma daga babansa ومثله misalin wannan ya zo بسلمة da Salamatu dan Akwai وأبي da Sayyidina Abi Hurairata وعمر da بن Sayyidina Umar dan الخطاب Addabi رضي الله عنه.
Allah ya kare yadda gare su وذكروا مخمصتان suka ambaci wani yunwa da ta samu mutane مع النبي صلى الله عليه suka ta samu mutane tare da manzon Allah suna tare da Annabi sallallahu alaihi wasallama بعد مزاج a cikin tashin yaƙe-yaƙen sa رجع sai manzon Allah ya ce ببقية الأزواج kowa ya kawo sauran guzurinsa وجاء الرجل sai kaga mutum ya zo بالهشية من da da الدعاء dan tanki guda na abinci وفوق ذلك ko kuma sama da haka وعلاه mafi girman su الذي أتى بالسائل shine wanda ya zo wato bisa da kwano guda من na التمر daga dabino وجمعه على sai نعم manzon Allah ya tara wannan abinci a bisa kilagu قال salamatu سلامته ya ce فعزوته to sai na kalle shi na kardade shi فرفضت العنز kai ka ce dan akuya ne a durkushe ثم جعلنا sannan ساعة manzon Allah ya kira mutane أوئيتهم da kowa izo da wato burga mai nasa وما بقيت الجيش دعاء babu wata burga mai da yawan zu a cikin wannan runduna إلا ملأوا face sun cika shi وبقي منه abin da ya wanzu a cikinsa قدر ما جئل gwargwadon abin da aka sanya shi وأكثر har ma fiye da haka لو ورده أهل الأرض wato san san koyi da ya ga abin mamaki yace wallahi da dubban kasa mutanen kasa za su zo da ya لكفى ishe su وعن أبي هريرة an kai wurin sai na abu hurairah ta أخبر النبي صلى الله عليه وسلم yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarce ni أن أدعو له أهل na السفر kira masa ahli suffati sai ko فتتبعتهم na bibiye su حتى har جماعة sai da na tara su ووضعت بين أيدينا sai صحفته aka ajiye akushi nan gaba gare mu sai ko فأكلنا muka ci ما شئنا irin abin da muka so ورزنا muka gama وهي sai mun مثلها ga tana nan iya da take حين وضعت a lokacin da aka ajiye ta أن فيها عشر الأصابع sai dai a cikin ta akwai guraben nan na lasabi yan yatsu وعن علي بن أبي طالب an kai daga sayyidina aliyu dan abi dalibin رضي الله Allah ya kare yadda gare shi جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بني عبد المطلب manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tare ayyan abdul mutalibi وكانوا sun أربعين gabance mutum 40 ne منهم a قوم cikin sa akwai mutanen da يأكلون suna cin الجبال tattirna daga dabbobi ويشربون suna الخمر shan daro guda وصنع لهم to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ai musu wato mudu ɗaya na abinci فأكلوا sai ko suka ci حتى شبعوا sai da kowa ya koshi وبقي كما هو ya zama ya tabbata irin yadda yake ثم دعا sai manzon Allah ya ce ya kawo taro na ruwa وشربوا sai suka sha حتى رووا har sai da kowa ya koshi وبقي كأنه لم يشرب wannan ruwa ya wanzu kamar ba sha komai daga cikin sa ba وقال أنا an صوم san maliku Allah ya kare ta gare shi ya fada إن النبي صلى الله عليه وسلم hakika manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayin da ya tare da Annabi Zainabu sai ya umarce shi ya kira masa wasu mutane wanda Annabi ya ambace su yace ai duk ma wanda ka da shi ya kai ana ka kirawo shi har sai da wannan gida ya cika da wannan daki aka musu wata ƙwarya a cikin sa akwai gwargwadon nan na mudu guda na dabino wanda aka daka shi ya zama wato dambu قدامه النبي ya je shi anan gaba gare shi manzo Allah ya san idan ne in ya nan guda uku masu albarka sai ga mutane sun hadu suna zuwa su ci abincin safe su fita wannan daro ya zama to gwargwadon irin yadda ya kasance mutane saba'in da biyu ne ko saba'in da ɗaya ya zo a cikin wata ruwayar daban a cikin ita wannan kissa ko ko misalinta cewa wayannan mutane zan kasance katarnin mutum ɗari uku ne kuma dukkansu sai da kowa ya ci kowa ya ƙoshi sai ya ce da ni daga ban sani ba ko ta fi yawa ne lokacin da aka ajiye ko ko ta fi yawa lokacin da aka daga ya zo a cikin hadisin nan na jabaru sariku dan muhammad al-baqiru daga babansa shi kuma daga sayyidina aliyu Allah ya kare yadda gare shi cewa na na fadima ta dafa wani abinci ligada'i ma saboda jibi na su sai da tura sayyidina aliyu Allah ya kare yadda gare shi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan annabi ya sharrafa su ita abinci tare da su to sai manzo Allah ya umarci na Fadima ita ta kan fata ta yi abincin nan dukkan matekunsa gaba ɗaya ya musu akushi akushi sannan a akushi nasa sallallahu alaihi wasallama sannan ayi wani sai na Ali sannan nata sannan ka daga wannan akushi sai ga shi tana tabarfasa take cewa sai muka ci daga wannan abinci irin abin da Allah ya so wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya umar sayyidina Umar dan Hadabi ya sawa wato mahaya guda ɗari hudu ya ba su guziri daga kabilan nan ta amasa sai ke cewa ya ma'aikin Allah ita ai ba abin da ya rage sai wasu ‘yan kwanuka sai ce je kadai sai ko ya tafi sai dai musu wannan guzurin idan za ka gwargwaje shi zai zama to kamar tabin raƙumi ne a zaune daga cikin raƙumi ai daga cikin dabino sai ga shi ya wanzu da halinsa dukainin daga ruwayan nan ta dukain al'amasi amma daga ruwayar jariru da misalin wannan daga ruwayar nan ta wato noman dan mukarrinin an samu labari yadda aka ji a nan sai dai cewa shi cewa ya yi ma'aya ɗari hudu daga muzainata ba a masa ba ya daga wannan nan ka hadisin nan na jabir kan abdullahi a cikin bashin nan na babansa bayan kaura ta sa hakika ya bayar gamawartan mahaifin nasa ya ba su asalin dukiyarsa ba su karɓa ba ba za a sami ko da shekara biyu ba a cikin yayin itace ya ta ba zai iya biyan wannan bashi ba da sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo masa bayan ya umarce su cewa yayyanke ta ya sanya ta faggai faggai a cikin asalai na ta sai manzon Allah ya shiga cikin wannan gona ya yi tafiya ya yi addu'a Jabir ya biya mabartan mahaifinsa abin da yake samu a kowace shekara ya zama to bai zama ya takaici ba ya ba a cikin wata ruwaya misalin irin abin da ya ba su ya bada ya ce ko ku nan mabarta ba yahudawa ne sai suka yi mamaki daga haka sai da na abu Allah ya kare daga shi ya bada
مخمصة yunwa ta samu mutane وقال لي رسول الله صلى الله عليه sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake da ni هل من شيء shin akwai wani abu na ci قلت نعم sai nace i akwai ya rasulullahi akwai wani abu na daga dabino a cikin wato salka kada sai yace فأتني به ka zo min da shi فأدخل يده manzo Allah sai ya shiga da hannunsa فأخرج قبضته sai ya fito da wani tanki guda وبسطها manzo Allah ya shimfida wata ya shimfida ta ودعا بالبركة ya addu'a cikin ta albarka ثم قال sannan sai ya ce خذوا عشرة kirawo mutum goma فأكلوا sai ko suka ci حتى شبعوا har sai da suka goci ثم عشرة sannan goma فزادوا su ma haka aka yi حتى بعمل har sai da aka ce da wannan runduna baki daya وشبعوا kuma suka goci قال sai ya ce وما جئت به ka riƙe abin da ka zo da shi وأرسل ka يدك shigar da hannunka kuma karɓa da gare shi ولا تكون amma suka kifa shi وقبضت to sai ko na karɓa على أكثر a الناس mafi yawa irin abin da na zo da shi وأكلت sai ko na ci da gare shi وأطعمت na kuma ci حياة rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama وأجيب da rayuwar sayyidina abubakar da sayyidina umaru إلى أن قتل har aka yi wa sayyidina usman shahada كنت هبني sai aka wa shi da gare ni sai ku abin ya tafi وفي رواية ya ba wata ruwaya ta abi hurairata وقد عملت من ذلك الثور كذا وكذا ita hakika na dauka daga cikin wannan mutu- wato wannan wannan dabino na dabi musu ki kaza da kaza في سبيل الله saboda dauka addinin Allah وذكرت مثل هذه an ambaci misalin wannan hikaya في غزوة a yakin nan na tabuka وأن الشمس kuma cewa shi wannan dabino كان جزء عشرة تمرة wato dabino ne guda goma da tsirari ومنه أيضا yaran cikinsa har ila yau حديث أبي hadisin nan na sayyidina abi هريرة hurairata حين أصابه الجوع yayin da wato yin wata kama shi فاستتبعه النبي sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace biyo ni kawai Abu Hurairata فوجد لبنا sai ya an samu nono a cikin wani akushi wanda aka kawo hadiya zuwa manzon Allah وأمره sai manzon Allah ya umarci Abu أن Hurairata
يدعو ya أهله.
je ya kirawo ahlus suffati sai قال yace فقلت ni kuma sai nace ما هذا اللبن فيه wannan nono me zai yi musu كنت أحقا ike ni ne mafi cancanta أصيب منه na dan samu wani abin sha daga cikin wannan nono dan na ma dan samu karfi kafin samu wani abincin sai ko na kirawo su وذكر أمر النبي صلى الله عليه to sai وسلم ya tuna yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce shi أن يسقيه cewa ya shayar da su وجعلت أوتي sai na الرجل hadin na bawa mutum sai ko ya sha har sai ya koshi ثم يأخذه sannan da ya الآخر shi ma ya karba حتى روي har جميعا sai da kowa gaba ɗaya ya koshi قال yace فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم to sai القدح manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya riki wannan wato wannan kada akushi sai وقال manzon Allah ya ce بقيت أنا وأنت kaga yanzu ba wani sai ka ni sai kai وقعدت zauna ka فشربت فشربت sha sai ko na sha sayyidina Abu Hurairah ثم قال sannan sai ya ce شربت sha وما زال يقول manzo Allah bai kushe ba yana faɗa haka ni kuma ban kushe ba ina sha
حتى قلت har sai da na ce la ba zan iya ba ya rasulullahi والذي بعثك برهان na rantse da wanda ya yi kuka gaskiya ما أجد له مثلك babu tafarki inda nan nan zai shiga cikin ciki na وهكذا to sai الكلام manzo Allah ya dauki wannan kushi فحمد ya ko الله gode wa Allah ya yi bismillah وشرب sai ya sanye sauran وفي حديث خالد بن عبد ya zo a cikin hadisin nan na Khalid dan Abdul Uzza أنه أج- أجرد Mm, wato ma wannan mahauci ne a cikin sahabbai shine gyarawa manzon Allah shatan wasu tinkiya mm وكان iyalu Khalid kasiran iyalan Khalid masu yawa ne wani lokacin yana yanka dabba
لا تجد إياله أذما أذما ba sa isa iyalinsa wani ma ya samu kashi kashi وإن النبي صلى الله عليه وسلم manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce min ak- min hadin shas daga wannan tinkiya وجعل فضلتها to sai ya sanya abin da yake ragowa في دربك a cikin wato wannan guga ta Khalidu وسأله sai ya masa addu'a da albarka cikin ta ونشر ذلك لإياله shi kuma sai ya ɗaya ta wannan ranka ga iyalansa sai ko suka ci وأفضل sai ya zama ya yi saura ذكر كبره dulabi imamu dulabi ya ambaci wannan وفي حديث ya zo a cikin hadisin nan na imamu al'ajuriyu في نكاح النبي صلى الله عليه وسلم لعلي a فاطمة cikin aurar da manzon Allah da yayi wa wato na Fatima ga sayyidina Aliyu أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarci sayyidina Bilalu تسعة da wani akushi من أربعة daga mutanabi guda hudu أو كم ko ko guda biyar ويتبعها جزورا sannan ya yanka wata wato taguwa لولي dan waliman nan tata قال sai ce فأتيته بذلك sai na zo masa da wannan nanka فأنا sai manzo Allah ya yi shuka a cikin kanta ثم أدخل الناس sannan manzon Allah ya dinga shigar da mutane قتر ayari bayan ayari يأكلون suna ci daga wannan حتى فروا har sai da suka kare وبقيت منها فترة wannan abincin ya zama ya yi ragowa وبركت to sai manzon Allah ya kunya albarka cikin ta وأمر بأمرها ya yi umarni da a ɗauke ta zuwa ma tekunsa وقال wakala ya faɗa ya ce قلنا ku ci وأطعمنا ku ciyar da من زكيه wanda ya zake muku وفي حديث ya wa cikin hadisin Anas dan Maliku Allah ya kare yadda gare shi تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi aure وصنعت أمي أم sai mahaifiyata ummu sulaimin wato yadda ana suke hadimin manzon Allah haka mahaifiyarsa ma hadimar manzon Allah ce saboda haka sai masa sai dambu ta ce ga hidimar da za ta yi wa manzon Allah a bikin nan da manzon Allah ya fa ja'alatu fi taurin ta sanya shi a cikin wani daro نعم Mhm.
فذهبت به ni kuma sai na je na kai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah ya ce ajiye shi ولي فلانا kirawo mun wane da wane da ma duk wanda ka haɗe da shi sai ko na kira su ولم أدع أحدا ban bar ɗaya ba da na haɗe da shi face na kira shi وذكر أنهم Mhm.
كانوا ضحى ثلاث مئة ya ce ai sun kai mu ƙasar nan mutum ɗari uku أسامة لأول صفة haka ya suka cika wannan guri ai kiran tsarin sufati da kuma wannan ɗaki وقال لهم النبي to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce da su تعلقوا عشرة ku yi harka mutum goma goma وودع النبي صلى الله عليه وسلم يده على السعادة manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya hannunsa mai albarka akan abincin وتعاتي sai annabi ya yi addu'a cikin sa قال ما شاء ya faɗi abin da Allah ta'ala ya so ya faɗa sai ko suka ci har sai da kowa ya koshi baki daya قال لي sai ce da ni ارفع dago kanka ما أدري to ban sani ba حين وضعت كانت أكثر ta fi yawa yayin da aka ajiye ne حين ko ko رفعت ta fi yawa bayan an ɗaga وأكثر أحاديث هذه imam al-gadi yake yau yawan hadisan wayannan fasalai ثلاثة wanda ce guda uku da suka wuce في السبيل.
sun tabbata cikin hadisi ingantacce الذي سمع على معنى حديث هذا الفصل ya haɗu a samu ma'anar hadisin wannan fasali إذا أتى عشرة an samu sabbai wato gomar tsirari من daga السحابة cikin sabon manzon Allah رواه عنهم مم.
الأصحاب wanda ribanyansu wato fiye da goma kenan su kuma sun rawaito daga cikin tabi'ai daga wayannan sahabban نعم Mhm.
ثم من لا ينعد sannan بعده wanda ba za su yi guba ba dan bayan su وأكثر yawa yawanta a cikin kisoshi wanda suke mashuhuratun mashuhurai ne ومجامع da mahalarta wanda suke ababen halarta al'umma ولا يمكن التحدث عنها zantawa an haka barinta ba zai yi ba إلا sai da بالعدل.
gaskiya ولا يسكت الهام mahalarci gare ta ba zai iya kawaici ba على ما أنكر amsa abin da aka yi inkari da gare ta alhamdulillah